فاتحة لصلاة الفاتحة اللهم صل على إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكبار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر وإسعاده واستمتعت لنا بالزفر كتابة التفسير فيندى muka rubuta shi tafsirin da magana tafsirin kamata jasadar ba'abu ihtimamati kamar yadda ba'arin kula shehu da kokarinsa ta bayyana rafiyallahu ta'ala anhu bil qur'an azim da qur'ani mai girma kaji cewa yana karanta qur'ani sauka biyu a sati alal akalli wannan kadan kenan raba shi gida bakwai subuhu abinda aka takararsa da safe da kuma shi zai tilawarsa da daddare kuma galibin almajiransa in dai mahaddata ne to abin da ake yake lakana musu kenan in dai mahaddata ne in kuma ba mahaddata ba ne amma za su iya karanta shi to su dinga kokari dai a sati dai su dinga karanta shi ko ko a wata din nan dai kamar yadda ake da yadda ka ji yana kula da karatun qur'ani din nan to haka nan kokarinsa fi kasarati cikin yawan tafasiri yin tafsirinsa radiyallahu ta'ala anhu mahaifinsa ma an rawaito ya yi tafsirin qur'ani ya faro daga bakara ya sauka ya faro ya yi sau ɗari da wani abu radiyallahu alhaji abdullahi radiyallahu ta'ala anhu to haka shehu radiyallahu anhu ya hada lahu dillu gatil fusaha da larabci yayi da larabci tafsiri da larabci ya sauka wa dillu gatil mahalliya sannan ya yi da kwallon yaren yan ƙasa sannan ya yi yan ƙasa wayannan a samu kamar shekaru biyu ko ko shekara sai ya wa laraba laraba gaba ɗaya za su taru su taru ya musu da larabci yaran su kuma wani lokaci wata shekara kuma sai kuma a yi da na yan ƙasa saboda a ba kowanne haƙƙinsu laraba sun samu nasu haƙƙin kuma yan ƙasa don ana yin na larabcin nan ba to hamunan da afirka dai wa'inda suke jin larabci kuma za ka ga galibi wanda za ka yi suke murna suke tafsirin shehu radiyallahu ta'ala to na larabcin nan suke suke faɗa yana daga abin mamaki wata rana wani malami ya tambaye mishiri radiyallahu an shehu mishiri yace muhammadul mishiri yace labbaika yace na an ce malamin nan naku na senegal kuna zuwa yana fassara muku qur'ani da Allah da wani yare yake fassara muku da larabci yake fassara mu yake ku ga ƴan laraba ne ko haifafun laraba ne shi ko ko iyawa ya dai ko yayi shi ko ko iyawa dai yayi ko yayi da Allah to me yake gaya muku a cikin larabci wanda ku sani ba to je ki sai ce a kai na yadda malami to ya dace ka zo ka ji kila in ka ga wannan abin da muke zuwa mu ji ya dace mu je mu ji shi kenan ka ga bai dace ne ba to mun gode Allah mu dai da ya sa muka ji cewa ya dace mu je mu sai kenan sai ya ce to Allah ya kare mu kenan da shekara ta zo lokacin tafsirin shehu ya rabi Allah suka zo da shi rabi Allah ta suka zo aka yawa shehu shehu ga malam wani din nan na kasan mu malami ne babba kaza kaza kaza ya ce zai zai tafsir shehu ya ce zai ji ba mu ba ce muka yi iya ba mu dai muna kokari abin da za mu fahimci maganan Allah tabaraka wa ta'ala da shi in ya ji ya alhamdulillah in bai ji masa wani zai ƙara mu ma muna neman dama wanda zai ƙara mu cikin littafin Allah. Ike na ya zo ya zauna ana tafsiri ana ta ana ta jira a ji me zai ce. Ike na wannan yace Muhammadu Abdullahi ya kira mu shi yace labbaika. Shi malamin nan na in ba shi ya saukar da abin nan ba. Ya fi kowa sannan abin da ya ce a'udhu billahi mu dai mu faɗi haka ba. mu dai ba faɗi haka ba mu dai mun ce malamin mu ne muke zuwa ya karanta wa tafsiri da ai wai karshen kai mutuka kenan irin yanda zai ya kwaranta abu kuma mun taɓa ji shau malam mai nasara radiyallahu ta'ala an tsara shi ma ya halarci wa'annan irin tafsirai yake cewa wata rana suna zaune shau yana tafsiri yana tafsiri yana tafsiri da bayani ya bayani sai shau radiyallahu an sai rufe da lalayin da yake hannunsa to lalawa na suna so su ga rufe littafin nan sai ya cire gilas din da yake medical din da yake idan sai ya cire ya rufe aka gyara lafika yawa suka ce abin da suke so kenan aka dinga zubowa aka dinga zubowa aka dinga zuwa san shawai nan ba sai ce na gode Allah na bi Qur'an nan har ya kai ni inda ya fito na bi shi har ya kai ni inda ya fito zaka wakati mu Qur'ani to Allah ma yake ne da ka kaji to yayi musu da yayi da larabci bil lugatil fusa bil lugatil fusa yayi da larabci wa bin lugatul mahalliya sannan yayi da olaf duk abin da yayi da larabci din nan to akwai kuma irin sana yaran yan kasa yana nan yayi wa kana ya kasance dillu hadhihi tafasiri dillin wa'annan tafsirai da shehu ya dinga yi fi ma qabla al-aqdi wato yayi su ne kafin lokacin attasi'i shekara na tasa'in min al-qarnin rabi daga karni na rabi ashara hijiriya goma sha hudu wato da ya da kafin a zo hijirar manzala ta dubu ɗaya shi an haife shi hijirar manzala ta dubu ɗaya da ɗari uku da ishirin da ɗari uku da ishirin to haka an fara tafsirin yana wajen ɗan shekara kamar talatin an fara a kosi to haka aka yi kai duk ƙura'a tafsiran nan da aka dinga wajen shekara arba'in ba rubo da shigo duniya wannan lokaci ba balle a yi taɗin ɗinsu fi ma ƙabilar akari sun gabanin a zo wajen hijira tana dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in wato kafin a zo wajen 1960 wani abu kenan hijira tana dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu to sun kafin wannan a wannan lokacin rikoda ba ta shigo ba a wannan lokacin walam yaktibin lahu tawfiqa Allah bai rubuta wa halitta gamo da kasari ba duk tasjil hadi tafasir aikatin din wannan tafsirai ba ma abin tafsirin kwata kwata a wannan lokaci ba su go ba nazaran dan duba li adami tawassul da rashin yalwatuwan wasa'il tasjil abubuwan yin tafsirin babu abubuwan yin tafsirin a wannan wakata ha wannan lokaci da ko da hawa da shigo ba a wannan lokaci amma tafsiruhul akiru amma tafsirin sa na karshe dillu da arabiya wanda ya da larabci din na karshe sanata ya yi shi ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da uku ya zama shekara 1963 kenan hijira manzala tana dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da uku kuma na bature yana 1963 to a wannan shekara a wannan shekara ko ikon Allah rikoda ta shigo rikoda ta shigo fakat tamma tasjiluhu an wato yin tajin din wannan Allah ya sa an samu yin abin tajin mun ga irin abubuwan da aka tajin da shi rikoda ce amma hanjin kasirin da kasa hanjin bidiyo haka rikoda take a wannan lokaci in za ka iya tsinkewa ma ka kulla sun kuma ka ka iya ɗora da wannan ake wannan tajin a kuma abin ba za ka yi tajin din ya fito ba kamar irin kasar kasan na yanzu ba tamma tazilo an yi tajin din wannan min al-ashr tajja a cikin kasa kasai وتفرقت منه نطقه aka yi kwafinsa aka yi kwafi kwafi aka rarraba shi bai na kula fa'i shek tsakanin kalifofin shehu aka rarraba wa kalifofi wa akabir ashabi da manyan sahabbansa saboda wuya abin a wannan lokaci ba kowa da kowa ya samu ba sai manya wa kad haristu ni ma na yi kwadayin to ni kuma in ji wanda ya tara mana tafsirin Allah ya saka mata alkhairi Muhammad dan Shehu Abdullahi Bejiba radiyallahu ta'ala anhu وقد عرفت يبقى tun a wannan lokacin sai ne kwadai ala kitabati hada ta to wai ni rubuta shi mana ni kuma rubuta shi lisiyanati dan in kiyaye shi min al-indisari daga watsewa da shafe dan ka sai ya watse san ya da su kuma shike na wata rana ba a dinga ai ɗaya ya bata uku sun bata kaza hawa rana ma duk gaba ɗayan su ma a ce ma shikenan sun bata yau min al-indisari daga watsewa wato da karewa kuma wani ja'alihi kuma yanda zan sanya shi fi mutanawil jami'a da kowa da kowa zai iya samu da mutum ya samu zaman shi kenan ya samu amma yanzu da saka san ba kowa ya samu ba shekaru wajen nawa idan kawar da shi da kasashen laraba ka sai ishirin kawai na iya tawowa da shi na izu na izu tun daga suratul kasas zuwa nasi 90-90-90 guda ishirin haka na siyo siyo shi a wannan lokaci sai ka na zo na samu wani ma wani wajen babu yana shafi to su kuma laraba na abu mamaki tun da Allah ya ba su su dan shi kenan suka huta idan raka ya zo za a fara jalsar tafsiri za a shirya wuri da komai garuruwansu garuruwansu har za ga an shirya waje da lasikoki da komai an gyara komai an kakkafa tamfol an yi kawai ka ji wani malami ne zai zo ya zauna duk idan an zo an taru duk an yi la'asar galibi suke zama duk idan an zo an taru to shikenan sai a ɗauko kaset ɗin guda ɗaya sai a sa a cikin rediyo sai a sa mata lasika sai ka ji ka ce shehu ne yake zaune a wajen yake yin tafsir to inda ya cinye na kasa ɗin to suna da shi kuma a rubuta katon asa sun sama suna asa to sai a buɗe asa ɗin nan sai kuma a karanto a karanto in an zo inda ya tsaya kuma sai a shiga kada suke ta yi to ko zuwa a ga wa'yansu ba ba du jibi jizan shaudan da zo mana kwanan nan daga maroko ba abin da ya muna da ya zo ya sami ɗan kaɗan a wajen mu na daga tafsira suna neman su kwarai da gaske da cikin kafir to shikenan wal jali fi mutanawil zari'in sanya shi a hannun kowa da kowa tafsiran dan saukakewa duk mumin nafi ga gamewar amfani bihi da tafsirin khususan balle wa anna sihata shaykh lafiya shehu bada'a sai ta faru tuni tana nuna mutane da anna haza tafsira wannan tafsiri da yake a 1963 din nan wannan tafsiri da yayi a wannan kad yakunu akira tafsira shine kashin tafsirin yanda lafiya ta nuna ba a zaton zai kuma zama ya kuma cewa zai zai yi tafsiri rabbi Allahu anhu Allah ya shi wala ma fakartu bi hadha al-mashru' inda ne tunani cikin wannan aiki da shiga wannan aiki al-kabir babba waje hanni talasu arakila sai abubuwa masu sa lamari ya wuya masu tarewa suka gangaro mu za ta balin wata kuma dole sai an kula da ita awwala awwalu na farko kasratu shawagili yawan ayyuka na shagulgula na allati min baini ha wanda a cikin wannan ayyuka na ba azul khidmati ina da hidima almihniya ta aiki wallati ya furta tawzif wanda aikin gwamnati yake faranta ni ma'aikaci ne na na gwamnati malami ne kuma ma'aikaci ma'aikaci ne na gwamnati kaga wani zuwan ko ina so in zauna wani abu ma aiki ba zai bayar ba saniyatuha na biyu bakamatul mashru'i girman aikin wata addini jawalibi da bangare-bangarensa min ba'asin dole sai mutum mai bincike sosai shi zai iya sa hannu cikin wani abu wata zilin da yin kwafin ɗin abun ma wajen tabatin sannan da rubuta shi yanzu sai ka samu ka sakusan gaba ɗaya kenan yanzu an tattara da sakusan gaba ɗaya kenan kuma sai an ji sun fita ba wani abu da ya tsere kuma sai an yi ƙoƙarin daga kafet a shigo da su cikin littafi sannan daga littafi kuma a mai da su cikin intanet yanzu zamanin mu da intanet ta fito sannan kuma inji ya rubuta wata tsihin da gyara shi salisatuha na ukunta rukubu a kaɗarin tsoron kan hauka haɗari lamanasa wanda ba guduwa daga hawansa wala mafara ba guduwa ta tamassalu fi tahajjumi tasarrufi sabida idan ina rubuta in nan dole akwai wata kalmar da yana gyara ta fi ba'd al-alfaz shay daga ba'd mu'ayyan lafazan na shehu radiyallahu anhu allati wa taqatta ta'aradu fi ba'dha kalmar ta yi mu'arada ta yi saba ma allazi yaqsiduhu shehu da abin da shehu yake nufi bakin sa ya faɗi wata kalma ya zama ba ita yake nufi ba radiyallahu ta'ala anhu min wara'il alfaz shehu radiyallahu anhu التي يقصدها الشيخ رضي الله عنه من وراء اللفظ نبع اللفظ شأن كل كلام مرتجل وأن الأمر دكا ما قالت عيك زوو تدكا ما شيء ده فإذا شيء دكا عيك يو تفسير لنا دكا عيك زوو العرب لنا تو ليا ونزوم bakin yana so ya faɗi kaza akwai kalmar da zai zamanto ta fito wata dabanta amma dai an san ga abin da yake so ya faɗa wanda wannan al'adar wannan duk wanda ya san ka zo ka yi abu da ka ba rubutowa kai ba haka da kayan da ce ayar bojina wa biyar lalai ke zuwa abubuwan nan da ka dole za ga wata kalma za a ga ka zaka da mata ita ce ga yanda na so in faɗi amma sun da ka aka zuwa ta wa shehu shehu ibrahim radiyallahu anhu kamar ta Allah mun karanta ba sani kana yi tafsiru yana yin tafsiri wa biyadi tafsiru jalalaini lalle yana rike jalalaini jalalul muhalli da jalalul yana rike sa hannunsu walakin sai dai layar tafi dubi zai kula da shi ba wani yake faɗa ba fil galibi a galibin zaman tafsirin illa inda ma ya ji kulu sai in ya ga rana ta kusan waduwa dama yana zama daga la'asar zuwa magaruba daga la'asar zuwa magariba a yake tafsir to in illa in ya ga rana ta kusa faduwa bi an yahinal ghurubu shams ya ga rana za ta fadi wa huwa sa'im kuma yana azumi radiyallahu ta'ala anhu aw yaksha ala al-misati ko ko yana jin tsoro abin da ya rubuto ya ya ya wato rubuto shi zai tabbatar da shi kaskasan da ya ebo al-muqarrar wanda ya tabbata tafsiru zai zai faɗe shi a wajen tafsirin yaumiyan na kullum kullum akwai kasan kullum izu ɗaya yake radiyallahu ta'ala anhu saboda kullum izu ɗaya kuma sai an kai izu ɗaya nan kuma da bayanansa da komai haka zai ɗau lokaci da yawa min bi to in tafsir tafsir nan da ya zo da shi zai yi din nan yaumiyan na kullum min bi in ya ga lokaci zai kure to sai ya dawo wa jalalai sai ya dinga faɗar jalalai za ka ji ƙarshen zama to kuma yanzu na dalalai ne yake fada sai ya tafi da shi amma kabla zalika amma kafin lokaci ko ya gure fa tafsiru min mawsu'ati daga kundin kan yake yake zubo shi yake zubo shi radiyallahu anhu Allah ya kare da a shi allati hiya wanda ita maddun kwarara ce la jazarun ba ba kashewa ba janye ruwa ba ba janye ruwa wal kalamul murtajil magana da aka za a dinga zubo shi da kakuwa ba rubuto shi ake ba da ka ake zubo shi kama la ya kafa alaiku kamar da bai a gare ku ba ta ta zahabu fi sama'ir lamirin magana tana can juna kamar inda za ka ce kala wani zubin ya ce kalat lamirin magana ko kalat kaga lamirin mace ne wannan so lamiri yana ko ga abin da karajina ko karaju ya zama dai lamiri ba wai wani harabubuka ne aka canza su da amma wajen lamiri wani zubin da zamirin mace ake so a faɗa zai zama zamirin namiji kuma ba wai a macen kurukuru wannan mace tamu da aka sani ba irin mace na abubuwa kamar a ce bishiya a ce namiji ne a ce rana kuma mace ce wata namiji ne kaga su ba laraba ba za ka zo wajen zamirin wata ka ba shi zamirin rana ba ba ka zo da niyyar rana ka bashi da niyyar wannan ajali ba wai mata gurgu ya ce mata namiji ko mata a ba irin wannan ba asan wani su zama su suke sai ka ajiye musu abu daki daki daki na ka suka wahalar da yara sai ka ajiye musu so ake ka tashi kai lacca wajen awa biyu amma kar ka sake zamirin mace ka ba namiji ko zamirin namiji ka ba mace wayan kai wannan sai an faɗa yi fa girma shehu wannan ne kawai zai faru saboda abu ne da ka su kan sun mace da wani yauwa amma sai a tafsiran wata anisan wajen mazakuta da wajen matantaka wajen an wa ifradan wajen haɗawa da wajen ɗayantawa to wajen haɗawa ma ba wajen mutane da yawa ka ce musu mutum ɗaya ba ba wajen mutum ɗaya ka ce mutum da yawa a'a wani yanzu ka ce ruwa ruwa ruwa ina ɗayan ruwa ina ɗayan ruwa ko abu akwai wata kalma da da ɗaya da da biyu da dubune ma duk kalma ɗaya ake gaya mata to wajen irin nan da ta tafsirin abu ne wannan mai wuya kwarai da gaske wajen awon ifrada wata ta saba ku bi mai dani gil fasili tana rigaya a cikin fagen nan nasa mai faɗi harakatul irabi harkar nan ta irabi ƙarshen wasali mace min rafa'in wani zubin rufu'a ne za ka faɗa a wani lokacin saboda ga abin da wani lokacin ke ta kawo zuwa sai ka manta aka faɗi kisra a wajen sai ka faɗi kisra a wajen wa nasrin da fataha wa kabdin da kisra wa kana hadu asabatu wannan abubuwa masu bincike irin wannan yauya iya akbaru ita ce mafi girman ma'asara da ɗari abin da ya kare hanya wa asabu mafi wuyar mastasgattuhu abin da wato ya mun wuyar wato in sauƙaƙe shi a cikin wannan abu da a tana mamtu har sai da na so bai rabdul mashru'i ku daina motsan motsan hankalin yana kada a tana mamtu har sai da na so bai rabdul mashru'i in an ce wannan aiki da zan yi in dai hakura to shikenan ya hajunil hinsu kuma kwaɗayin alkhairi shi yake kora ni sai alkhairi yana kora ne wuyar lamarin kuma tana nuna ya hadu na hinsu kwaɗayin alkhairi shi yake kora ne ala tausiki a bisa abisar da asar shehu gurabin shehu irin wannan in wanda saboda irin wayannan su ne mura idan ka zo kana ga mutum shehu kaza shehu kaza kaza Allah girmama mutumin da kake amma kawo ka ce yayi kaza to mutum ya gaba zai iya ba san eh to lallai ba ba ba girma ba sai kawo ka shehu kaza shehu kaza sai aka aika magana yanzu hayaniya ne kowa ya girmama kowa ya girmama nasa kowa ya amma irin wannan alkhairi a ce gashi yauwa to in malami ya ga abu shi dama jahili ba a magana sa in malami ya ga abu zai san lallai wanda ya wannan lallai kaza ne shi kenan to wannan wannan kuɗin yake tura ne wa isa da hada sa'ad da ita ila ahabadihi zuwa masoyansa almutaati shine masu kishirwa ilaiha zuwa gare ta ta'addushal ardi kishirwa kasa ila wadirha zuwa mamakon ruwanta a sahuni mai yau na bibiyan juna wajen zuba waya su dumi kaɗaru ta sarrufi wato haɗarin canja canji fi lafazin shehu cikin lafazin shehu shi ya kuma dinga bani tsoro wal kafiru min al ahbadi da yawa akwai masoyan da ja'alana Allah Allah ya sanya mu iyakun da ko a cikin wayannan masoya ya ishuna su suna rayuwa fi nabarati shehu cikin jin daɗin muryar ta ba ko da lafazin bare wannan muryar yadda dama annabi dawudu an ba Allah annabi dawudu manzo Allah yake cewa an ba shi mizmaru dadin murya in yana karatun a tauran nan tasa sai na mun daji su zo daga daji kawai suna zuwa suna saboda dadin muryarsa so to cikin ma wannan kalima na Allah kuma a cikin daga cikin mutane da ake ba su abu musal ash'ari na lalla sale na ta an ba shi mizmaru min mazamir ali dauda da sun murya irin ta yayin gidan annabi dauda din su akwai yawa inda suke so shewa Allah ya ba shi irin wannan in yana karatun nan malam sai kaza kaza sun suna nan galibi wayan su malam to wayan su wanne yake burye su ma aktaru min ma yanka zuruna mafi yawa inda suke jira min ma'anin ka ba ruwan da wata kalma su kaga su wannan zai zama rikici a wajen su wannan abu da ya dame ni aka tabtu sai na rubuta wasiƙa sai na rubuta wasiƙa da sayyidi ga shugabana wa maulaya jagora ne a sheka alhaji abdullahi shehu alhaji abdullahi ibn sheki dan shehu kuma alkhalifatu sabiki khalifa wanda ya shige dan shehu ne kuma shine khalifa na biyu bayan shehu ya rasu shehu ya rubuta sayyidi ali sita radiyallahu ta'ala shine khalifan bayan sayyidi ali sita ya rasu kuma shehu alhaji abdullahi ya rasu shehu abdullahi nan shi ma ba sani na daga cikin wanda ya karatu a hannun shehu shehu abdullahi barhama kyau wa'annan a hannun shehu radiyallahu ta'ala an duk wannan karatu na su duniya sallallahu alaihi wasallam karatu a hannun shehu radiyallahu ta'ala an kuma har shehu yake cewa yau ga zan yi karatu hannun wanda na yi hannun alhaji abdullahi da na yi hannun alhaji abdullahi kuma Allah ya hore masa kuma mai kamshin zuciya ne shehu ya yi mara yabo yana da cikin abin da shehu ya gaya masa fitar zuwan shehu hajji na biyu da ya bi ta misira ya samu shi dan nasa san misira alhaji abdullahi yake cewa wajattu na jilil haji abdullahi sammiya walidi takil awahi katamani ka kidmatul waziri bi adabin wa kulkin kabiri jazahu rabbi a hasanal jaza'i wa dama mahfuzan min al a'da'i wa asha aliman taqiyan baban mubarakan wa hayyil khaira yake cewa wajattu na jili na samu dana alhaji abdullahi alhaji abdullahi sunan kenan samiya wali samiya walidi an na ambace shi da sunan babana sunan kakansa ne da shi attaki mai tsoron Allah na al'awahi mai koma lamarin sa wajen Allah baban nan na ko shi din ma kadaman yayi min hidima kake da masul waziri in hidiman ministoci mala haka yin mala da adabin da ladabi wa kulukin da ɗabi'u kabirin manya da zamu rabbi Allah ya san saka mata alkhairi a hasanal jaza'i mafi kyakkyawan saka wa dama ya dawo mahabuza abin kiyayewa min al'ada'i daga makiyawa ashe ya rayu aliman malami takiyan mai tsoron Allah bazan mai neman yashan Allah mubarakan mai albarka wa hawa yin alkhairi ya samu ya samu alkhairi ya samar da alkhairi duk inda yake daga in abu ya taso ki to ina ga mukaddamai duk wanda zai yi kakama ya ce hidima ya yau shehu ya samu abin da ya samu ni ma ba da ina dan ba ni ma hidima ne man na samu abin da na samu radiyallahu ta'ala anhu alhaji abdullahi kenan to sai ya sai aika mata wasiƙa ya aika wa alkabiri ibn sheki alkalifatu sadiq khalifa da ya shige da walidi wa kabir auladi shi da babban ƴaƴansa asta azuni fil mashru ina neman izinin sa cikin wannan aiki ra'asan kai tsaye wa ubdila hadhihi al-janib duk wa'annan bangarori sai da na nuna masa fa azina bi sai min izini jazakallahu khaira Allah ya saka maka alkhairi wa tagammada wa Allah ya ruska da bi rahmatihi da rahmatsa wa aska nabi yazo da shi fa fiha jannati yalwatatiya aljanna sama allazina tare da wanda an'ama Allah alaiha Allah ya yi ma a gare su minan nabiyina daga annabawa su dikina da siddiqai wa shahadai da shidda wa sayyid da sahai wa hasuna ulaika rafiqa haka cewa yannan abokanka ne abokai abota tayi kyau ذلك الفضل wannan falala ce min Allah daga Allah wa za na su jawabi to neman wasika to shi kuma ga wasika da aiko min da ita wasu takifuna alaihi suratan zan ba ku foto kwafin ta ma ba ba canja komai a ciki ba da abin da shi Abdullah ya rubuta masa alhamdulillah gudar tabbata ga Allah ila hadarati al-akil fadili zuwa hadarar dan uwa mai falal mai girma wal muhibbul wasili masoyi sadake a sayyid muhammad bin sayyid muhammad abdullahi bin sheikh abdullahi sayyidi muhammad dan sayyidi muhammad dan abdullahi dan sheikh abdullahi hafizahu wai wani balarabe ya tambayi abokin ɗansa wani abokin ɗansa yace kai kai dan wani ne yace dan wani kawai yace yara yanzu sun sun mulakanta iyaye sassana iyaye dan wani kawai sauran kakannin naka manji dan wani kawai ai da ka ce dan wane ne dan wane ne dan wane ka kawo kaman kakannin ka biyar yanzu duk mun watsar da mutum ya ji tarihin kakanninsa da kaza kaza ni baba na wane to shi kuma a sunan babansa shi kuma ya sunan babansa shi kuma ya sunan baba shi kuma daga ina duk mun watsar da wannan duk an watsar da wannan to suna ba ba sai kaza dole sai kaji ana ta kaza kaga yi fasala annabi dan abdullahi dan abdul musadid dan hashim dan dan dan dan dan wannan al'ada ce ta larabawa daga ciki da shi ma da yake laraba ne da ji za ka ji ana ta jero waɗannan iyaye nasu to dan alhaji abdullahi bin shek yawwa shek abdullahi bin zabullahu allah ya kiyaye shi wara abu ya kiyaye shi ana assalamu alaikum amsa allah ya tabbata a gare ku rahmatullahi ta'ala da rahma allah barakatuhu da albarkatunsa wa ba'du bayan haka faqad wa qad nasira alamar sunukum abu abin da kuka rubuto mu wa salatu nay sun kaye alamar asudukum abu sanufun ku wasarrani ya farin cikar da ni zalika wannan kasira mai yawa wa ajabtu kuma nayi mamaki min hadhihi himmatu daga wannan himma al'aliyat madaukakiya wannan himma ce madaukakiya ragama kasaratul a'mali durmu zahancin yawan aikin ka wa shawagil da shagaloli shin shinatun a arifu halin akzani wannan karin magana ne na larabawa shin shinatun a arifu halin akzani wai kaya halin babanka shine ma'anar maganar in mutum ya halin babansa ko na kirki ko na banza sai ka ce masa shi shi na tun a arifo hamin aka zani wai shi mutum ne yake da sunansa aka zamu balarabe ne yake shi uban sunansa abi aka zama ta'i balarabe ne na jahiliya abi aka zama ta'i shi yake da sunan dan aka zamu to shikenan kai ya dinga wahalar da shi yake jin maganar sa yake komai ya dinga wahalar da shi da fada hakan ma ya zama abokin gabansa to ƙarshe dai aka kashe ɗan to ɗan ya haifi yara to sai kakan ya dinga rainon yara yara har suka girma shi kenan su yara ya suka zama abokan gaban baba har ranar dai suka ɗauki umar har sai da suka zuba mai da jini shi ne ya ce musu shi shi na tun arifu hannun aka zami hali da ɗabi'a ce halitta ce ta ubanku ina sani haka ne wannan to shi kenan sai laraba galibin wa'yansu karurukan maganar laraba za ka ji mutum ne ya faɗi wata magana to kuma sai aka ɗauke ta har kuma a zo karin magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ji fasahata za a kama irin karin magana da ya faɗa ta shauran larabawa za a kama abin da shi ya fara kago shi ma wani balarabe bai taɓa irin wannan ba irin ya ce hama fis yau kan beru yayi zafi wannan manzon Allah ne fara faɗa wannan karin magana laraba suka ɗauka ranar kuneli hayyaki mal idan kowa ya rufe manzo Allah ya ce ah Ahmad Isa yanzu kan tandarin yayi zafi sallallahu alaihi wasallam to akwai irin wannan da ake faɗa to wai shine shi Abdullahi ga gaya shi wannan shi shinatun a'rifuha min akhzan wannan dabi'a ce ai halitta ce da na santa ta akhzan wannan halin babanka ne himman nan da rage irin himman babanka walakin na ku daidai ku alimtu wannan dan girmama ne larabawan za su girmama mutum ko mu hausawa ma in ka zo gaban tsoho ko gaban malami za ka dinga cewa ai kai ne kace min kaza ai kai ne sai ka dinga yi mata ai kun ga gaya mana ka ai kaza ka ai kaza shi ita muka ga ban bai dace mu muku kaza ba shi kadai ne za a zaune amma ka zo gaban mai girma kaka gaya mai girma kaka mai da mai girma mu furadi shi kada ya kai mata mai girma haka annabi Musa ya dinga gaya Fir'auna lamma kimtukum wa farartu minkum yayin da ya tsoron ku ai sai na gudu daga wajen ku ai saboda ku din nan fir'aunan da shi da shi kadai ne wallahi saboda girma to shi ma fa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dau irin wannan al'ada yake Allah ya ce inna nahnu mu din nan mu ne kaza yo Allah shi da waye tabaraka wa ta'ala shi kadai ma'ana shi da girman sa tabaraka wa ta'ala to wannan ana gane wauta ka zo gaban babba ka dinga gaya ai kai kai kaza kai kai kai kamar da shi da ta a wannan ba shi ba malami ba ba shi samu ba shi da adabi to shine shine ya ba wannan kin da kira ma to lakin na ku sai dai cewa ku alimtin kun sani yakina annal qur'ana qur'ani huwa aula shi ya bi ma hakawu bil akil abinda mai hankali zai kula da shi wa kad a kana shehu shehu ya ba mu radiyallahu anhu Allah ya kare dare jurusan wato ilimin buka shi zalika a cikin wannan shafahiyar na zaki wa tafibikan da na aikatawa ka san ku an ce aiki ya fi magana a da abin a aikace a jikinka ya fi kai ta surutu rarara da shi asalullah ina roƙon Allah al'aliya madaukaki ala kadira mai iko an yi ayyuka kun ya karfafe ku bi nasiri da nasara sa wani kika kun ya kewaye ku bi tawfiki daga mu da kasarin sa tashiwa ma'ana wani kallin na kan san sako hausa tsohuwa hausa ta da da yanzu ko irin kasan mutu hausa ma ya zai nan tsohuwa hausa ba a amfani da ita yanzu bare ka zo irin ka nan nan da hausa ta lalace kwarai da gaske amma hausa ta biya wa'in siya nan ma da ita suke amfani har yau hausa ce ta ilimi tsohuwa hausa sosai kwarai kuwa da aka bude gidan rediyo na kaduna nan sai aka yi rikici cewa da wani yare za a yi magana da wata hausa za a yi magana to da ita zamanin saddauna da sauran ne ce a da tabbatar shi za a yi ma'ana ce a yan kasa za su gane ba ya haka za a yi kawai ba wani abu to kuma ba wanda ya sa da kyan aka so ma abu jiya sarkin musulmi ya yi jijjiri ya wuce ke zuwa kaza sarkin musulmi ya yi jijjiri ya wuce ke zuwa kaza jiya ba inunu mai ku da kun turawa inunu ba magana mai ake cewa wannan dole a ɗauke hausa-kwakwato daga gidan rediyo din nan wata ke zuwa ta hausa aka ce a hausa kan aka ce nan ma kuma mutane ba su gane ba ita kuma nan ce ƙarshen lalacewa hausa kuma ta zama hausa yan birni da kwakwato zai san me ake cewa ba to sai aka ce to yanzu wace hausa za a ɗauka ta zari aka ce ita ba su daga da ta kana aka ce to a hausa katsina ita ce hausa ta tsakiya in ba katsina ya yi hausa da kwakwace zai gane me yace ba Kano ma zai gane me yake ba zazzage zai gane me yake ba dauri ba ba kaza to sai aka soma an za ka ji masu labaran suna fakwatancin da su wannan jimrau ko wane ne za ka ji suna haɗa fakwatancin da ke baki da amma aka aka sha wuya wajen amma duk yanzu ba a san irin wannan ba mu damu da hausa ba mu yanzu ai haka suna wani shiri ma da za a ce mutum ya magana kai ya sa turanci a cikin hausa mutum ya magana ta minti biyar yadda bai sako kalmar turanci a ciki ba yadda za a tsare mana a ha kuɗi a ce mutum ya yi a hausa da ya ga wani ba zai yi kuɗin nan ba inda kula da yaran mu kwarai da gaske to asalullah ina roƙon Allah al'aliya matsaukaki al'adira mai iko an yi ayyida ku ya karfafe ku bi nasirhi da taimakonsa wai hita ku ya kewaye ku bi taufiki daga mo da kasarinsa taimakon shi na shi ma wayu kallilakum ya kewaye ku da ikililu hulan sarauta kan be suna yi ga kewaye ne wayu kallilu ya kewaye mas'akum aikin nan naku bin najati da cin riba innahu shi ubangiji waliyu zalika majibincin haka ne wal qadir mai iko ne alai wa kad azinna lakum mun muku izini fi tadwini cikin rubutawa da tabbatar da zalika wannan ma'ama shar'u tare da abin da kuka shar'anta za ku kula da shi ma'a ma sharrattuhu lakum hada abin da na shartanta muku wala kun min na shukuru godiya daga gare mu ta tabbata a gare ku waddu'a da addu'a wa dumtum ku dawama wa dama tawfiqu gamo daga sariyar ya zama halifakum wato abokin ku wassalam aminta Allah ya tabbata a gare ku akukum dan uwan ku Alhaji Abdullahi Ibrahim Yas dan shauke ne ya rubuta musu khalifa yayi izini za a shiga wannan aiki kanat bi hadhihi risalatu wannan wasiƙa da cewa Abdullahi aikom ta zama kuwatan karfi ce wa daf'a idan ta tura ni wasu katan amincewa ce duk taufiki da Allah zai mun gamo daga sani zan ta ake cikin aiki aiki zai yi kyau aiki zai yi kyau saboda izini babban abu ne wada'iyan ilallahi bi izinihi izini abu ne mai girma a cikin abu wannan malam ya cimma al'amal to kidan na hau aiki na hau aiki shekara da shekaru ana aiki wannan malam ya cimma al'amal yayin da wannan aiki na bai cika ba bi hayati a rayuwar wanda ya min izinin nan kalifan nan na biyu shehu abdullahi ibn radiyallahu anhu bayan ya rasu katabtu ba da iltihaki bayan ya haɗu bin rafiqil ala da abokiwa faɗin nan bayan ya rasu kenan wannan man annabi da ya zo rasu yana cewa ar-rafiqul a'la aboki babba ar-rafiqul a'la aboki babba sallallahu alaihi wa sallam to bayan ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala to sai na kuma rubuta wasu wasiƙa zuwa kuma wani kalifan da ya hau kan gadon kalifanci sai na aika masa risalata mu ma salatu irin ta da ila aki zuwa dan uwansa al-khalifatul mubajjal khalifa abin girmamawa sayyidi al-sheikh al-haji ahmada sayyidi al-haji ahmad bin aqala Allah baqa'ahu Allah ya dawwama mana da wanzo shi ma rasu yanzu kuma khalifa sheikh zani ya fiye akan abu shi ma rasu wa mata'ana ya jadda mu daɗi bi ru'yati muhayyahu da ganin fuskansa al-wada'i al-wada'i ne haske wannan fa ana amfane mu bi rizahu da yardarsa sai na rubuta masa da shi ma shehu yayi masa wato ya gaga yayi ya gaga masa abuwa da yawa akwai a cikin rihilatul jala shehu yake cewa wa fi dariqi ahmadun wa ahmadu najla ya tamma fi ma ma aqsudu wa fi dariqi akan hanya sana hadu da ahmadu Ahmadu babba shi kalifan da ya rasu kenan wa Ahmad da wannan shi Ahmad da ne da yake kai na ji la ana ne guda bi tamma bi imama da hudu duk abin da nake nema ya cika a cikin su ya cika a cikin to yayi musu to sai na aika masa shi ma ina neman izinin sa a cikin wannan ina neman izinin sa asta azinu ina neman izinin sa fi mutaba'at al-amal in ci gaba da aiki ala nahji absa hanya allazi rasamtu wanda na rubuta shi na niyya zan yi akai wa azina li fi al khalifatu rahim abu ta hanyar da khalifa na biyu wanda ya rasu shi ma ya min izini sai ya bi a shekar alhaji abdullahi fa tafaddala shi ma sai ya falala huwa al akaru shi ma jazawallahu anni Allah ya saka mata alkhairi gare ni وعن الاسلام كمسلم وطريقه طريقه والفيضه كفيضه والعلم ده اذني خير الخير فاذن لي شيما سيمين اذني من خلال اتفكر رسالتي shi ma wasiƙar da ya rubuta mu a taliyati ga ta tana zuwa ga abin da ya rubuta mu alhamdulillah duk godiya da tabbata ga Allah hadarata akina halara dan uwan mu wahabi na masoyin mu billahi a cikin Allah wasu shirka da shirka al'alim malami al'allamatu na yawan sani al'arif masani billahi da Allah attaki ne tsoron Allah alwari ne kankan da kai ga Allah sai bi a Sheikh Muhammad walad tan a Sheikh Abdullahi Tijani Ibrahimi hafizahullahu Allah ya kiyaye shi wara'ahu ya kiyaye shi وعليكم السلام أنت الله يثبت عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فقد وردت علينا رسالتكم الجراء وثيقكم يا أسكي تازو منع وانشرح بها تدريك الجناية سيئة جايدة إيدا إيدا لما تضمنته سبيل أبن تفسر يشي من إبارات النتج فسروري رقيقة ميزر في سيريري ومعان دمعنوني رائقة أبتكتشا تفركة daƙiƙatu mai firiri ita ma wanda sai mai hankali kwarai da gaske sai malami yake iya fahimta ta dalatin mai shiryarwa ala sittin mahabbata a bisa gaskiyar soyayyan ku wani yata da gaskiyar niyyar ku wa salamatul waji da wato kukutar inda kuka sa gaba cewa alheri kuka yi miki al'amuru wannan lamari allazi da alali shi ya sanya ni ushari ko kuma nake musharaka da ku nake wato abotaka da ku hissan a sarari wa ma'anan da addu'a anniyatu anniyatu niyya wal ittida'u da fuskanta fi tanfidu cikin zartar da mashru mashru'ikum wannan aiki naku allazi la ara fi wanda ba na gani a cikin sa illa kidmatal ilmi hidima ilmi ce wa dini da addini ayyadakum Allah Allah ya karfe ku wannan sadakun ya taimake ku wa jazakum ya saka muku anna gare mu wa anil ilmi ga ilmi wal islam da musulunci wa anil hadarati ga hadara kullal khair fika al khair hada wannan kenan wa inni ni قد جددت لكم الإذن نا صاب شامك wani sabon izinin. fi kulli ma inda kun duk abin da kuke da shi na daga ijaza da ibilaki da waye duk abubuwan nan da na yi muku izinin su asrarai anwarai haqaiqu da waye wanda al'ada to duk na yi muku izini wa azintu lakum na yi muku izini izina izini mutlaqan sake fil kitabat cikin rubutu wacce hakiki da tacewa da tankadewa da rerewa da zartar wa tabi da bugawa wa nashir da watsawa fi kulli ma su zara cikin duk abin da ya zo an maulana shafi ibrahim daga shafi ibrahim ne muku izini duk wani abu da nasa ne ku gyara shi ku rubuta shi ku buga shi ku watsa shi ne muku izini radiyallahu ta'ala anhu wa zalika me yasa ne muku wannan lima a arifu saboda abin da na sani fikun a cikin ku min sibikin na da gaskiya wa ikilasi da tsarki fi mahabbat cikin soyayya wa maqadratin da kuma kuna da iko na san kai malami ne kowa ya tabbata kai malami ne saboda yana da lita- yana da arradu bil hadith wal qur'an yana da yana da eh, bayan ar- as-salatu kama hiya sannan yana da asalatu kama ya arzu da siniya ya rufafai manya-manya wanda an ga irin karfinsa cikin ilimi da irin musharakarsa cikin ilimi rabbi Allah ta'ala an. banda kuma tarurruka banda mu'tamarai da kasar su take tura shi a kai to mun san kai malami ne amma izini a kai kana da iko fil ilimi cikin ilimi wa rushdi kuma shiryayye ne dan ilimi ba shirya kuma nan ma wani abu ne rushidu daban hidaya daban hidaya kaburi wanda ya tsaya daga cikin musulunci ya shigo musulunci rishidu kuma musulmin shi kuma ya shiryu ya bi karantarwa musulunci kaga yanzu ga annabin Allah ulul azmi annabi Musa ya zo wajen kabir yana cewa ka sanar da ni rishidu halatta yau ka al'an tu'allimani mimma ulimta rushuda za ka ce bai san farkon shirya wanda bai san hidaya ba ya sani amma wannan rushidi su sani da shiriyan ku wata lahin da gyaran ku wata labata akali na san hankalin da kubutacce ne kana da hankali mai kyau ko mutum yana da yawan hankali mahaukaci ne ba a kula da magana da yawa da yawa malamai suka yi wa malami wato ɓatawa da cewa iliminsa ya fi hankalinsa yawa iliminsa da malamai sun gaya ma haka kuma ba su gaya ma zancen banza ba in komai tarin ilimin ba hankali ya zama shirman banza ya zama shirman banza to saboda hankalinka wa fikirin da tunaninka kana da tunani mai kyau kana da tunani mai kyau ba daga ka rawaito karatu ko ka rawaito magana ba ha kawai za ka kafa hukunci sai ka tsaya ka dube ta sosai yanzu magana Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya ce eh na yadda ai kaza kaga da ai magana Allah ne ake jira amma sai an duba to a cikin Qur'anin akwai inda yake bai da irin wannan ba ko ku a cikin Qur'anin akwai inda kuma ya sassauta ayi ko ku a sai an duba da idan magana ta zo eh ayi eh kar ayi to sai malamai sun hada wayannan guda biyu fa sun ci kwakwa ya za a yi su iya fitar da hukunci tsakanin wannan wayannan abubuwa guda biyu sannan su fitar da hukuncin ashe wancan horon ayin ba na wajibi ba ne na wanda ya so amma eh a yi ba wani waje da ba a ce ka aiki an san wannan waje su wannan shi ne ilimi ba wai kai talawai so karatu har har har har ba ka san yadda za ka yi hukuncinsa ba misali a gurguje dan dai mutum ga fahimtar karatu imam mali ya rawaci hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah hadisi ingantacce la salata li jaril masjid illa fil masjid ba sallah ga makocin masallaci sai a cikin masallaci la salata li jar masjid illa kuma hadisi ingantacce imam mali ya ce wa mutum to yanzu wannan hadisin an dube shi duk makwacin masallacin da sallah cikin masallacin ne kenan ba shi da sallah ko da aka duba hadisi to kuma sai ga hadisi ingantacce irin karfin su daya shi goma Allah ya ce ni din nan Allah ya fifita da abubuwa biyar da bai ba annaba ba yana daga cikinsu Allah ya sanya min ƙasa masjidan wata gora ƙasa masallaci da duk inda mutum yake masallaci ne. Duk inda mutum yake masjidan wata gora masallaci ne wajen abu. Ah, shi makocin masallaci ba a kan ƙasa yake ba? Wai makocin masallaci ba a cikin ƙasa yake ba? Tunan ma manzo Allah ya ce masallaci ne. To in yi sallah a nan ba, a wannan kuma ai haka ta yi ko? Can an ce ba ce ba, la salatu jarul mazuri jarul na an ce ba kuma duk ingantattu ne. aka ce da imam mali ya kiri ta ya kuwa ai yanzu wa'annan hadisai biyu a ajiye su har Allah ya kama malam mutu amma wallahi ban san me zan ce ba sai da imam mali ya shekara goma sha shida a madinan manzo Allah bai yi fatawa akan wa'annan hadisai guda biyu ba saboda dukkan su ingatattu ne wannan ya ce eh wannan ya ce a shi kenan sai da imam mali ya yi a baban malamin hadisi zuhuri shi kenan yanzu aka gaisa aka gaisa yayi mawazi ma yayi su da hadisi suke kawowa guzuri sai suke ɗauko ma hadisin da ba yanzu ne duk hadisin aka haɗe su a littattafai muke ganin ma yanzu amma ko yanzu ana samun baki wanda ba a mutum bai san su ba mai kenan yadda aka gama zuriya to ko na ta koma da wani hadisi wanda ba ji daɗin sa rama ne yace wanne ne yace ni na rawaita daga wani shi kuma ya rawaita daga wani shi kuma ya rawaita daga wani imam al-mali yace ingantaccen magana kenan shi ko ya rawaita daga sahabi ga shi ko ya rawaita daga annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'ati salla a cikin jama'a tafdulu salatul fard ta fi bi sallan mutum ɗaya da saba'in wa 20 darajata da daraja 27 dama ne ta ka tsalle ya yi madina da gudu ya ta ku zuhu an to yanzu bayani ya zo a zo a ci ashe wai la salata li jaril masjid ba sallah ga makocin masallaci sallah cikakkiya mai daraja 27 sai a masallaci ba wai faufau ba sallah bane to ban mutum gaula ne daga aka rubuta wata yadda ai jirgin makocin masallaci ba shi da sallah kaga bala'in da muke fama da shi a kasashen mu da mutum ya ga wani hadisi guda daya bai san mai girma ne shi ma wannan amma bai san hadisai nawa ne suka rako shi kuma suka warware abin nan da ya faɗa ko ko suka karfe shi ai da san wannan ba shi kenan zai hayaniya ya kama hujja ya ce maliku haka dan haka maliku da ya faɗi kaza ai ya lalata annabi kaza bai san me a hannunsa sai kuma an gaya masa kuma ido ya raina fata ido ya kuro to kaga wato wannan shine ilimi shine ilimi mutum ana kula da bayi mu yi sa kawai nan kuma ba wannan ba ai kuma ilimin boko ko wannan ba ilimin ba sai ne kwakwalwa sosai mai kula sosai wanda ya iya rasashi haɗawa da rabawa da tacewa da tace magana to na san Allah tabaraka wa ta'ala ji ya ba ku wannan ya ba ku wato ƙarfin hankali Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku ƙarfin hankali ya ba ku ƙarfin tunani a tsara Allah lana umrakum Allah ya tsawaita mana rayuwarku fi sihatin cikin inganci wa aziyatin da lafiya wa akaza ya riko bi aidina da hannayenmu wa aijikun da hannayenku ila ma fi salahu umurina afsa abin da gyaran lamurmuran mu yake ciki bidini anan bidini a cikin addini wa duniya da duniya wa zaka kun basatan ya kara muku yalwa fil ilmi a cikin ilimi wa jismi da jiki wa razaqana ya azurta mu wa iyyakum da ku marbatallahi ya dan Allah wa rasulihi da ya dan ma'aikin Allah في باب أقوفا حضرة مولانا أقوفا حضرة أن تشوف بضم الشيخ إبراهيم يسر رضي الله عنه إنه شيء بنجد على ذلك أبصار كثير ما يكون وبالإجابة كثير ما مثلا تنسينا إذا أمسى وكل عام قوة شكرا وأنتم بخير كظمة دين الخير أقوم دنغونك وحبيبكم مصرينك على الخليفة خليفة الشيخ الحاج أحمد ابن إبراهيم هذه وثيقة خليفة تبيو أكم وأنا أيكي سواء أن سوني فتصاف وثيقة ga wasiƙar khalifa na farko ga wasiƙar khalifa na biyu wai waɗannan suna zama wai komai za a yi wai sai an nuna ma sai da izini aka yi ga certificate ɗin abubuwan abubuwa wannan kuma ko ɗan boko ma aka aiki ba a so mutum zai yi buroje yadda yake so kuma ya watsa yadda yake so sai ya nuna ma wani sai nuna ma kwajin ɗin hannun wani dakta ɗin ma ko farfesan da ya sa ma hannu to wannan su ne wasiƙu to sai man hajjiyatul amali yanda na yi aikin kuma yanzu na rubuta ba da hata yin risala ta yi bayan waɗannan wasiƙu guda biyu al'azima ta yi masu girma allatai ne waɗannan azinali da suke min izini fihi ma a cikin su alkalifa ta ne kalifofi guda biyu bitan fizi in zartar da hazal mukafa da abun nan da na shirya shara'atu bi aunillahi sai na fara aiki na da dogaro ga Allah da neman taimakon Allah husn ikhtiyari da kyakkyawan zaɓin sau taufiƙi daga mu daga sarinsa fi marhalatul injaz cikin marhalar wato tabbatar da aikin da fitar da shi wa kuntu na kasance ba da asul amala na fara aikin ala salati marahil a bisa marhaloli uku fitowa uku a bisa fitowa uku hanya uku ko fage uku marhalatul ula aiki na farko da ne sajjaltu nuskatan na yi fotokofin ɗin nuskoki sautiyatan na jin magana min asalin jaridin daga asalin tafin ɗin na yi tafin ɗin kasakasai na tafsirin gaba ɗaya daga asalin wanda aka yi tafin ɗin da shi daga asali jaridin ko mai kyau ya fita na ne tafin ɗinsa kana inda walidi wajen babana na karɓe shi ni babana ne ya tafin ɗinsa kuma shi ma yana dan shi ma yanzu wannan magana da muke tsoho da shi ma idan yana nan shi ma aka yi wannan tun da 1963 ne 1963 yana yana nan shi ma to a wajen mahaifina wace shehi na sheka abdullahi ije jiba radiyallahu ta'ala an sunan kabila su kenan ije jiba wa firtu na zama abhasu ina nema an takallala tasjil absa cika kwabin din kaset لأن فترة الوجيزة domin. ɗan lokaci ɗan kaɗan allati yubaddilu fi hal mustajil da ne in tajil ɗin abu zai canja kafin ɗin kuma mai karatu yana karatu za ka samu ɗan wani abu ya ɗan tsere musajjid sharidan kafet ɗinsa a mamlu'a cikakke da sharidin da hanji tarihin wanda ba komai a ciki au hawilu ko ko ya juya sharidan wannan kafet ɗin min wajen daga wata fuska mamlu'in cikakkiya ila wajen farin zuwa wani kafet ɗin da ba komai a ciki ya bi fiha ba'adu dan wani abu kila wancan kafet da kai wannan yawa ba dan wani abu zai tsere a cikin sa min tafsir daga tafsir kad yaksuru kila yawa wa kad yakillu kila kadan hasaba sur'ati dangane da gaggawan aukuki ko rashin gaggawan tahawila ta juyawa fasta antu sai na taimako nemi taimako ala hazihi takmilati abu sa wannan kika bilus katin da kwafin din wani kata din inda al'aki wajen dan uwa alfazil mai girma almukaddami mukaddamin shehu shi ma asayyid asayyid shugaba sai da ahmad bin dah sai da ahmad bin dah ta gamma daula shi ma ya rasu Allahu akbar shi ma ya rasu wajen nuskatin na kuma samun wani kwafi da alhakin sabin daga ɗan uwa mai fifiko al-muqaddamu al-muqaddami as-sayyid muhammad al-hayyiba al-sayyid muhammad al-hayyiba ibn sufayl ibn sufayl sunan laraba da haka afala Allah baka wa Allah ya dawo maka rayuwar shi kuma yana wabin nuskati na kuma samun kwafi min aki daga ɗan uwa al-fadil babba al-muqaddami abin gabata sayyidi wa jaha ibn rabbani sayyidi wa jaha dan rabbani ta game da wallahi ya rasu na riske shi 19 na riske shi 94 na riske shi na dare a 94 shi wannan rabbani ba amma wannan to rabbani to wajen wajen rabbani ta game da wallahi da rahmati Allah ya marzuka da rahmatsa wa bi tafjilin da wani kasancin kuma shibhil kamil kusan cikakke ne gaba da shi kuma wannan li sayyid muhammad sa'id bin barham daga sayyid muhammad sa'id afal Allah baka wa Allah ya dawwamar da rayuwarsa ma ba'd asrati kuma na samu yansu ɗaiɗaikun kuma kasakasai almutafarriqat ɗaiɗaiku allati hasaltu ala wanda na same ta min jihatin usra daga wuraren mutane da yawa kuma tunda na ce duk wani ne ka tafin tafsiri da kamu sai aka yi ta aiko min da su aka ta aiko min da su وساعدني في تمكني في تفسير هذه فدنا تعالى سو يزما دا تفسير كم كم أهنمو يزو كما في تاچي سو في في تاچي سو akwai lokacin da Shehu Zan Shehu Alhaji ya taho daga Murtaniya ya taho da kafa ya sa MBU suna ya tafi da shi London ya je kuma tato wa'in suka sakatai daga cikin irin abu akwai in ka sai ya dan ma ko ya dan so mashu akwai yadda za a je a tace shi ya abu to wasa'ada ne sarkin shi tafiyar cikin tace shi cikin shafi hazil ashrat wannan wato kasakasai al'afu salihu dan uwa managarci alwaladur rabi da mai cin riba ibn anni dan amina wa muridu walidi almajirin babana asayyid shugaba sayyidi muhammad bin ali jazahu allah khair allah ya saka mata alkhairi wa arahu fid dunya nuna ma a duniya wal ukhra da lahira ma ta kibru bi ayn wa abla idan zata sayi arma yanzu an tara kafir almarhalatu thaniyatu kuma aiki na biyu da muka shiga kitabatu tafsir to rubuta shi yanzu kuma daga kafin za a dinga kwace shi ana rubuta shi cikin littafi kuma yanzu kitabatu tafsir rubuta shi min al-ashfat daga cikin kasakatai as-sautiyati na murya taswidan kuma a rubuta shi yanzu wa qadista antu na taimakantu fi hadhihi marhala a wannan marhala ibafatan qali ila ma taqaddama zuwa abin da ya gabata bi adadin da kuma wani rubuce-rubuce da suka dinga min matallata asar akwai jarida asar samfar suke zuwa daga maka maulana suna da wata jarida da suke ce mata asar to wannan jarida allati tasdiru wadda take fitowa izzaka allati tusdiruha wadda take fito da ita izzaka a wannan lokaci jam'iyyatu ansaruddin kungiya ansaruddin wannan wannan wato mujalla din jarida tasu to su suke yin wannan mujalla wata wata take fitowa to bi matsa maulana a matsa maulana musulmiya kenan haifu kana taftubu durusan suna rubuta darasi mina tafsir na tafsir na shehu ta haka zawu yake a bisa wato signboard din fi zilal tafsir karkashin inuwa tafsirin qur'ani tafsiran shehu suke tsago ba ka wata tafsirin wani abu sai su rubuta a wasi a jarida duk in za ta fito jarida ta laraba da mata larabci to suna faɗa ilimin muka abubuwa a ciki da suka dan faɗi wani abu na tafsir inda suke kula da wannan abu saboda girman ka da yake a wajen su girman ka da yake a wajen su wa guna anan la ya sa'uni bai ishe ni ba illa an usbiya sai in ba su jazira shukuri in gabatar musu da wato godiya ta mai girma wa ayatul imtina da ayoyin wato gaya musu kyawawan ayyukansu godiya ta da jihadil jihadi ga wannan jiha allati ista'antu wanda na amfani bikin jarata da wannan jaridun naka da ta dinga to wannan jaridun naka da ta dinga aikuwa sai na dinga kwaikwayo ga yayin da suke rubuta abun yadda suke fitar da shi daga kafin su rubuta shi su watsa wa kasashen laraba don a yi amfani da shi to wannan ma ya daɗa sa min ƙwarewa almusula ijaza ta wannan wato ayyuka nasu almusula mai girma fi muhimmati a wannan muhimma ta asabati mai wuya hafi rajiya ina mai kauna min Allah da Allah li ni wa lahum tawfiqun su dacewa wal qabula da karba wa sa'adat al abadiyyah da arziki na duniya da lahira al marhalatu thalithatu marhala ta uku kuma fage na uku kuma kitabatu ma sawwatu to nan kuma na rubuce shi a littafi gaba ɗaya zai zama na zuba tafsirin gaba ɗaya kuma a littafi na zuba shi kuma gaba ɗaya yi yana cikin takarda yanzu to kuma abu na uku yanzu kuma za a fitar da shi daga cikin takarda a sa cikin kuma inji internet shi kuma inji ya rubuta mana shi yanda za a iya buga shi kuma ya fito haka almara ta sa kitabatu ma sawwatu rubuta abin da na rubuta shi dinnan mina tafsiri daga tafsiri ala alatil electronia abu sa'alar internet na na electronia ta electroni wannan turanci ma ya kaga haka wa qad tawalla hadhihi al-mimmatu wannan kuma wanda ya taimake ni ya karba min wannan wa bashar ya aikata ta bi nafsi da kansa waladi dana al-ustaz ahmad sai ustaz farfesa ahmad ولد الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا الله تاكا فرفيسا على خير وهو قاضي يكيها شرا ذكرا شر وغيرا دعا بك وانا عرفت ناسو في جل هذه المراحل تكون وانا ايوكا وتكون وانا فجي على ان اباشر من ان يعيش لخينا لاتحمل دون العاكفة تبعات ان كانت دم in na yi wani ɓata wani abu a zarge ni ni ban da wani ɗana ko ɗan wani abu da akwai ɓatawar wannan dai kankan da kai kowa a so a yi ce musu dan in ɗau tabi'ati zargin da za a yi mun in kana in ta zama wallahu aqalu Allah nake rogo almagadira ka gafara wa sitira da asirtawa wal abwa da rangwame wa tasira da saukakewa bi barakatul bashir naziri albarka mai bishara mai gargadi wal kitabun bi albarka wannan qur'ani mai haske inna wushi ubangiji alama ya ta abu abin da yaso kadirun mai iko ne bil ijabat jadirun wato jadiri wato mai amsawa ne da abin da aka ambata roce shi fikiratu takhrij wa yanzu kuma sai gyara shi da fitar da shi kuma ya zama littafi بعد ما قاربت العمليات bayan wannan aiki nawa ya kusanci a sabiqatu wadda na faɗa nan kamala cika ra'aytu min daruri sai daga yana daga larura dole ne fa an ujriya in gabatar da shi ba ta hakiki ta cewa da tabbatar da shi hmm au takariji in fitar alal afaki a bisa ingantancen lihaza tafsir wannan tafsiri ya zamanto zai je hannun kowa zama su fasharatu sai na shiga fi tadwini cikin rubuta wa hasr ahadith da kirga hadisan da shehu ya kawo ciki don da shehu yana tafsirin kamar ma bil masuri yana tafsiri akwai tafsiri bil masuri da hadisai ka dinga fassara qur'ani da abin da manzo Allah ya fassara da shi ka dinga fassara qur'ani da abin da ya fassara ko ka fassara qur'ani da abin da qur'ani ya fassara da shi duk daya ko kuwa ka dau wannan fassara qur'ani da abin da malamai suka fasa to kusan jirgin tafsirin na shau ya yi jirgin masuri da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara da shi to sai na wahatar da girgige al-ahadith hadisai allati istaqra da hashiyak wanda shau ya koro ta a ciki wa shi'ri da waƙoƙi na larabawa na jahiliya da na sahabban ma da na malamai manya allazi wannan da istashhada ja ya kafa dalilin fassara wata aya ta manzo Allah ya ce ku nemi fassara Qur'ani a cikin waƙar jahilan larabawa ku nemi fassara Qur'ani a cikin waƙar jahilan Larabawa. Misali, Ar-Rahmanu alal arshi istawa, Allah ya ta akan al'arshi. Kaga su salabu sahabbai da waye da fiye shi ne suka tafi akan dai Allah shi ya sanwa muradinsa. Wannan daidaito ba daidaito na irin na na zama din nan da aka sani ba. Kalabu kuwa sai suka ce a to ai akwai wani mawaki ya fassara ta. mun ba a santa wani balaraban kauye ai ya fassara ta ya ce qadista wal bishru ala al iraqi min gairi harbin wa damin al iraqi bishru zuwa hunta ya bi da su akan iraqi gaba daya ba tare da yaki ba tare da zubar da jini ba suka ta ai ma'ana kenan wai ba zama ne na tsohon ba yanzu tsohon bishiri na zai shiga raki gaba ki da tsohon bishiri na zai shiga raki gaba wai ma'ana a ce ai wane ya hau gadon mulki ma'ana an ba shi mulki kowa ne ya hau kan Nigeria gaba ɗaya ma'ana an ba shi hukuncin Nigeria shi ne ma'ana ma'ana Allah ya rinjayi al'arshinsa wanda duniya da lahira da sama da ƙasa saman bakwai da kaji tana cikin al'arshi saman bakwai da ƙasan bakwai an jefa ta cikin kursi kaman ka ɗau kwabo ɗaya ne ka jefa shi a cikin daji dajin falgori kamar da ita kuma al-kursiyun in ka ɗauki ta ka jefa ta cikin al'arshi kamar ka ɗau kwabo ɗaya ne ka jefa ta a cikin dajin falgori sai Allah Allah ya mamaye komai da komai Allah tabaraka wa ta'ala shi ne abin da ake so ba wai wa'annan shirme da ayi ai Allah yana zaune ya zo ya kare kare akan gada duk abin da wani ya zauna akai da wannan abin ya ci shi karfi yanzu wannan kujerar da muke zaune akai ta bi kwari mu zauna akai yanzu ma iya zama akan kujerar kara yanzu ta karfi sai ka rugurguje to duk abin da ya ɗaukanka ya fi ƙarfin ya iya ɗaukanka a'udhu billahi al'arsh ta iya kafan jalala da girman Allah tabaraka wa ta'ala to kaga wannan mazalla ai ga yake a dinga neman ilimin fassara Qur'ani ga waka jahilan Larabawa wannan annabi ya go a kai ba wai dole ka magana Allah tabaraka wa ta'ala kuma tunda larabci ne dole ka nema daga akwai yare din yare dole akwai ƴaƴan yare an tsa wanda sun fahimta da yare kamar mu misali a Hausa yanzu mutum bature ya zo ya koyi hausa a fara koya ma vocabulary hausa ya san sha ka ɗau ruwa ka sha kai eh wannan kan aka koya ma kai na akuya ya san kan akuya wannan ne taho sha shan ruwa shikenan bature yana tafi sai akuyar wani mutumin kawai ta bince shi sai yana tuba turan nan kawai wani farin bafara ta je sai kai malam shawo mun kan akuyar nan kai malam shawo mun kan akuyar nan kaga wannan wanda ya zo dan koyan da ya zurma wasu ya zo ai haka an bashi an bada shi ko abin da zai yau sai kan akuya zai shawo ko kan akuya zai shawo amma an kace da dan Hausa shawo mun kan akuya na sai ya zo ba buɗe hannu zai tara zai zai tara ko wani ya ce ya iya Hausa da wani ya zo ya koya Hausa shi ma basuran ne koya Hausa a jami'a sai ya ce duk abin da aka gaya ma a Hausa ya iya sai wani ya ce duk abin da aka gaya ce ha ha yana yana kallon sa kuma yana ai kalma ce kaza kaza sai ce ya ake wallahi bai san wannan ba sai ce to a dan kira dan yaro da aka kira dan yaro sai ce da yaron nan ha sai yaro ya buɗe bakin sa sai ce to kaga ha ha buɗe bakin ga ma'ana ya buɗe baki a cikin ha to akwai kalmomin da dole komai iya larabci ka sai abin da ƴaƴan larabci suka fassara akwai to wannan ya ɗan cikin Qur'ani komai iya larabcin ka a sai abin da malamai wanda suka faɗi abun asalatan suka suka faɗe shi to shi shi ne to yanzu kuma to to shehu rabbi Allah ta'ala to ba wanda yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Qur'an nan bil ma'sudi to shehu wa asar al ahadith na kirdige hadisai allati sadrada ashir da shehu yake koro ta rabbi Allah an washiri da waƙoƙi allazi istashhada wanda shehu yake kafa dalili biyu da ita abu ta fassara wannan abu da ya fassara wal waqa'i wal waqa'i da tarikan abubuwa da suka faru suka faru a tarihiya allati aurada wanda ya kakkawo ta istiradan kowa wasu shahadan dan kafa hujja da abin da wannan aya take ciki wal kalimatu da kalmomi allugawiyyatu ta luga allati qad tatakallalu da take tsaka siyaqa hadisi gudanar da magana ta sallallahu ta'ala wallahi tabbi wanda yake bayyana alhajatu bukata fi tawbiya dole sai an warware ta abar almanajid dole sai mun duba munji mun duba kamus mun duba na larabci wanda za mu fitar da wa'annan wal kawarij da kamusoci allugawiyyati na yare wata arifi da sanarwa bi ba'd shakhsiyati da ba'd wayansu mutane da shewa ya faɗi sunan su a tarihi na tarihi allati taridu asma'uha wanda sunan sa yake zuwa fi waqtin da akal a wani lokaci zuwa wani wa kana amalan wannan lamari aiki ne fa sa'aban mai wuya ya hataji yana bukata ila kasirin min al-mutala'at dole sai mutum ya yi ya duba sai ya bincike ya yi risa sai ya duba littafai da yawa sai ya duba littafai wa in fakil wa sai ya ce da lokacinsa wal jahar da kokarinsa wa kan sa'ada ni bi hadal amal wanda yake mai gina cikin wannan aiki girbi ba fati in ka hada ilal waladul ustaz zuwa barkesa ɗayan ɗan nan na faɗa to ahmad waladul sheikh abdullah ahmad ma yake mai gini al waladul ustaz shi ma sai sani daya a sheikh bai bin ahmad bin sulba allazi afraga ma fi dubat wanda sai da ya zazzage mana duk abin da yake cikin kwarin sa da kasa mana wadannan wakati lokacin sa wadaqati da karfin sa fil bahth cikin bincike al mustamir mai ci gaba fi ummahatul kutub cikin manya manyan littafan at tafsir tafsir duk wani manya manyan littafai da muka ajiye su tun da wani abin kyau ya faɗa dole za ga ga wajen da mai wancan ma ya faɗa kaza a kafa hujja za a ce ba shi kaɗai ya faɗi irin wannan ba wani ma haka ya faɗa haka ake so idan kwakwalwarka ta ta koma wata magana sai ga toye wannan magana wa'yansu sun faɗi irin wannan magana kafin yi wa'yanda aka yi musu yabo da alkhairi mutanen kirki sun faɗi irin wannan ko ba idan ka zo irin wannan magana ai ba wanda ya taɓa ɗan maganar nan sai wani shi ko duk an ce sharri ne ka to bar wannan in ka ku ai ai da wani da wani ya faɗi irin wannan magana ko mutanen kirki shi nan Allah ya ba su Allah ya haɗa su duk nan sai ka ɗauka kai magana shi wannan fa dole sai an koyar da shi a karatu fa don haka girmama malamai girmama manya girmama magabata dole ne a cikin karatu dole ne girmama magabata dole ne a cikin karatu duk wannan abubuwa da yake cikin littafai ta akan mazajen yake su akan su yake su yanzu ta wayan da wani shehu ne yake faɗa kai ne ka zo ka tarar da zuriyar baga sun yi concrete gada kake baka yi ba za ka share ta gare ka ɗauko baro kai ka ɗauko baro da diga wai za ka baka fashe wannan gada concrete da jilalara sannan kai ka gina nasa kamar da tun malaman nan ba su iya gyara addini ba sai mutum zai gyara addini kaga da wuya Allah zai iya ba mutum fahimta kaza kaza amma dole sai ya girmama magabata a ƙarƙashin fusilar wannan magabatan da ya tsokana Allah to shine ne ummahati kutubut tafsiri daga manya-manyan littafan tafsiri wala hadisi da hadisi wa sirati da na tarihi annabawiyyati na manzo Allah wa nahwu da littafan nahwu wa sarfu da sarfu wal lugha da grammar yaran wa tarihi da tarihi wal adadi da adadi fa qaddama raga hazan al ustazan wa inna ustazai guda biyu sun ba ni lokacin su min mahalibi ma suka fa ayyukan su ma hatta da muka gama wannan aiki almuhimmiyar da aikin su na gonar da suke liya isha suka wasu rayu mahi tare da ni alamul ba'd shigar cikin alam din bincike kawai ba mu da wajen zama sai lafiya harka na sabi da bincike wacce hakiki da tabbatar da abu kare wa farko ya gobi ne suka haɗu yanda suka yi yanzu wata hakiki da tabbatar da shi wata na wata na wata na fatamari muka suka dinga shaƙa tare da ni gubarar sahari ƙuran nan ta rashin bacci wa samari da firar dare alama wa ibn makaduda ta abu ta kwanan abincin littafai na hannu da abu za ga mun kila littafai a gaba yanda mai cin abinci zai kila kayan abinci haka za su zo ga mun kila littafai a gaba ana ta bincike saboda kaza wani makaduda wanda aka rubu wanda makaduda littafi makadudi wanda ba a buga shi ba akwai da tafai da yawa suna na a laburaruka ba a rububuga su ba makafunkai kuma wanda ma ana buƙatar wayansu rashin kuɗi wayansu rashin da lokaci ne ba kuma akwai kuma maɓubuwai wanda kuma an shigar da su wata matsatsa'a kuma an buga su la ya tabayya da ni min rahati ba sa farautar hutu illa ma ga ba sai abin da ya faku an qabdatul layl wa nahar daga dankar dare da rana sai dan lokaci kaɗan za su je su huta wa bil ibabati qadi ila hazin ustazin wa'annan ustazai guda biyu kuna kafiru na akwai da yawa shaɗaru da suka yi mushaɗara tarayya suka su ma suka yi mushaɗarar wato tarayya dari a cikin rabin muta'ata hazal amali jin daɗin wannan aiki wa mata'iba da wahalar hazal majhud wannan gobe wa inni ni madinu ni wato mai wato bashin godiya ne da jami'i ga dukansu bi shukuru da godiya wal insha da faɗa alkhairan su da sa'ilan maula ina roƙon Allah al'ajalla mafi daukaka an ya wallahi da kunci da za a humu saka musu al'auka cikakke ya bi dara a wannan gidan duniya wa tilka da gidan lahira inna wa ala kulli shay'in qadir shine iko da amsa kuma wa akhir da awana karshen addu'a mu an alhamdulillahi rabbil alamin godiya Allah ubangijin talikai hamsatun kadiyatun ga rada ta zuciya da nake ji a zuciyata kuma wannan wata musa'a ce ta mufashirai kad ya tafarraqul ilm da yawa ilimi yake wasuwa fi subul ulama'i a tsakiyar malamai wa tatawazzaqul fuhumu fahimce fahimce take yaduwa take daidaituwa baina ahali a tsakanin yan fahimta hasaba mira tsakanin gagan aljami'u kowa min alhudud da garaban da Allah ya ba ku almutabaraka abin kula inda ahlillahi wajen ma'abota Allah wa qad tuktabu da yawa aka rubuta tafasir tafsirai wasu tuba'u za a iya rubuta tafsiri wasu tuba'u a buga shi ma wasu sharu a yaɗa shi ma wata ta'aqa hal aidi hannaye ma duk su samu wal mastabatu da laburori duk su samu maktabobi war rufufu da kantocin ɗakunan malamai wanda suke suka da kantocin ɗakunan malamai wa ya ta biha su kula da ita al na masu rabo wata filimin bayni asabi al magabudina ka kuma ka kuma zube ta tsakanin ɗan yatsun waɗanda aka yi wa kamunga wanda ba su damu da alheri ba illa sai dai an na haza tafsira wannan tafsiri da yake hannun da ɗan uwa ku ji wannan abu in na haza tafsiri wannan tafsiri allazi waffaqa Allah wanda Allah ya datar lil husul alai aka tabbata aka same shi min nau'in akariya daga nau'i na daban la yashalu bai bai saukakuwa wasu iyadul aji a tsora hannun kididdigewa a harar da haɗa bale a ce an kewaye alama bi abin da yake cikinsa ki ubati kina wato farinsa min mazaya na daga darajoji wanda ya bambanta da shaura da Allah ne ya ba shi wannan darajoji almudhi satu wadda ta fi karfin hankali saboda an yi shi a lokacin da ko zamani ma ba irin zamanin wa'ancan da suka yi shi da yawa akwai abubuwan da da yawa akwai abubuwan da da da ake sai a tashin jama za a gansu sai a tashin jama za a gansu idan aka riddige idan su tatil jibalu basta idan aka riddige dutsuna aka mai da dutsuna gari malamai su ce wannan sai a kiyama kai a tashin kiyama ne yanzu an mai da dutse gari ko ba mai da dutse gari ba a zamanin mu an mai da dutse gari da sauran abubuwa irin wannan wanda kusan ba su da shi a wancan lokacin wa'yansu masu imanin sun yi imanin suka samu suka ce a hadisi amma a lahira za a hadisi wa'yansu ma shaɗanu wanda musamman ma iko Allah suka ce ma ai abun ƙarya ne ma kwata-kwata dan haka ma aka hana dubu wa'yan tafsirin ba kowane tafsiri ma malamai suka yadda addu'a ba kamar tafsirin ɗanɗawi malamai ba su yadda a duba wannan tafsiri ba wala ya juzu nazara fi ɗanɗawi illa li gawun zilfata da ɗawi bi halatta a duba tafsirin ɗanɗawi ba sai in ɓatacce ne mutum min fa sabi kawai da dama a ta ce ka to sai su haɗu da ɗantawi ci gaba sai su haɗu da ɗantawi abin abin da malamai suka faɗa saboda wa'yansu abubuwa to saboda wa'yansu abubuwa to amma a cikin wannan zamani tafsiri a cikin wannan zamani wanda duk wannan technology na wannan zamani ya fito da abubuwa gashi na ban mamaki wanda dama su shehun ake tura tarawa a jami'a a ce dama majalisul buhusi dama su ne shugabannin majalis to me kaza me kaza da aka ce turawa sun harba kumbu a gona malamai tsallan suka suka dire manyan ba suka ce wannan ba zai yi ba yau ya suka kawo ayoyi da abu da azaba ta Allah shirya irin wanda za su yi haka komai sannan irin wannan ya tabbata to kuma su za a karo da irin waɗannan maganganu na wannan zamani a cikin wannan tafsiri shi da abubuwan da Allah ya ba wannan tafsiri na daban maziya Allah ya baka wani daɗi akan abin da bai ba wani ba ko da ya bi ka kamar babanka babanka wanda kaza da za ka yi ka kamo shi amma kuma ya ka haddace qur'ani shi bai haddace qur'ani ba to gaya yanzu kamar shi kai Allah ya baka wani dadi wanda shi ma dole ya girmama ka akan wannan amma duk da ba kuma ka kai shi to shi kuma ya kai ka a kakara kai shi ya haife ka ubanka ne dole ka girmama shi bayan ka kira ma Allah ba sai shi to sai dai kuma ka haddace Qur'ani shi kuma bai haddace Qur'ani ba yanzu in ya zo ba za a ce wa aran ma shi ne ce ya ce dan kuma aran ma kai wai san da zuwa baba ka tsuguna kai kana tsuguna baba shi kai tsuguna aran ma to ka gani to ka ji masiya kenan ba wai dan wani ya ce Allah ya ba shi wani abu irin na wannan ba da ya ce ni Allah ya bani Qur'ani na gobe Allah ko baba shi a ce ai ya ce aku uba sai ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a zo wani lokaci duk wanda ya aiki yana da ladan sahabbai hamsin lil amili fihi ajru 50 wanda ya aiki a wannan lokacin yana da ladan mutum hamsin sai na umar yanzu guna ya rasulullah kamfina min na'amin hamsin irin mutanen mu ko irin nasu Allah ya ce bal minkum bal minkum ba irin ku irin ku irin nabi ne mai tasa uku to kaga za a zo wani lokaci a gwanda zai aiki daya a bashi ladan mutum hamsin amma ba wai ya kai sahabi ba kenan ya kai shi ba manzo Allah sallallahu alaihi ce da mutum zai ciyar da tafin hannu na da mutum zai ciyar da dutsen Uhud na zinari ka zai da gram ɗaya na zinari ya kake jin a kudin sa to ka ciyar da gram mai nauyin zina Uhud dutsen Uhud sahabi ko ya dan sai kafin alkama ya bayar sadaka na sannan ya darajar nasa ya fi naka a wajen Allah wata da kuma annabin ya faɗa yake kuma za a zo wani lokaci wanne mutum yana da ladan sahabbai hamsin a ciki raba ya ya kai daraja bai wannan maziya ya samu wannan almaziyatu la taqtabil afdaliyatu maziya ba ta nuna wanda ya samu wannan maziya ya fi wanda ba shi da wannan maziya ba ta nuna ya ji haka ba sai rikin kita karatu ake da gangan ba a nuna ya fi shi ba to ka gani ko to wannan min nau'in akara fi jubat min maza yana da darajoji mudhishatu mai rikit hankali wa fa'ida da fa'idoji mudhihilatun wanda za ka jijita hankali min ulumin za ka ji ilimai a cikinsa wa ma'arifa za ka ji sannan Allah a ciki wa nukati wa ma'arifa za ka ji maganganu masu sa farin ciki da za su baka dariya bakin ciki ma ya tafi da zuciyarka za ka ji daɗin fahimtar littafin Allah wa ɗara'ifa wa ɗara'ifa za ka ji wato labarurruka masu ban mamaki wanda ƙalla ne ka samu irin su wana wa'ira da adabiya da abubuwa ɗaiɗaiku na adabi na daga larabcin ba da abubuwan su min nau'in fasu na daga na'i makaɗaici duk za ka ji a ciki wa ƙallafa su intibahi wato na saki lura ta ki aka zakira ina tunanin dan na halarci shekarun na halarci ki aka yalwar zakirati karfin hankali wal hizz da hadda wasu idan da tanadin abubuwa shau ya faɗe su a lokacinsu na mai tafsir na shaidawa na halarci ƙarfin fahimtar mai tafsir ƙarfin baya daga cikin mutumin da zai faɗi magana a ce me yasa ka ce kaza baya wannan hauka ne masu karatu su yi ya hatara mutum yanzu yanzu ya faɗi magana an jima kaɗan ya walwale ta masu jin karatun su fi da an kai me yasa ka ce kaza ɗazu malam kuma ya dinga gwalantu yana abubuwa ba ka da hankalin da azama ɗaya ma yanzu da za a zo ilimin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wallahi ba wani zai iya ɗauka wai ba malaman hadisi in kana kamata yanzu ka faɗi hadisi sun haddace ranar sai sai a kyale sai wajen shekara hamsin nan gaba kuma ka za ce da Allah ne hadisin kaza nan da ka faɗa to sai an ji ka faɗa yanda kana ɗan yaron nan haka yanda ka faɗa kana ɗan yaron nan haka ka faɗa wannan amma an ji ka ɗan abu sai a ce to fa da ya tsufa fa yanzu duk hadisan da aka karɓa yana yaro a amfani da su amma fa da ya tsufa fa ya rikice fa da ya iya gane abu haka za ka dinga ji fa cikin abun hadisa tsufa ma ba a yi mazan gwamnati ba sai na kuma a ji kayi ƙarya mutum ne bukari ya zo karɓan hadisi wajensa to shi kenan zai gaya masa sai dokin mutumin ya kalle ya gudu to sai za a ji sai ce a kai na san yadda nake kama dokina sai ya haka da alkabarsa kamar akwai alkama a ciki ya dinga wa dokin haka kamar akwai alkama a ciki sai dokin ya dinga matsowa ya dinga matsowa caraf sai ya rike linzamin dokin sannan ya dawo wajen bukari ya ce to mu je a rubuta abin da Buhari ta ai ba zantan hadisi a ce mai yau dalilin ta yanzu kina da doki a gaba na wa ya sanar da ni ma ya za a fara a cikin hadisi kan zo Allah annabi ne sun ta a ce mai dalilin ne kuje da ake tsara ilimin fa yanzu Allah ya za a haɗa a tafi da shi a ce mai dalilin ne an ce Imam Bukhari malamai sun yi sun yadda za su bata ma hadisi sun kasa ba ta yadda duk ba a bata Bukhari na malamai sun yadda za su sun kasa shi kenan wata rana ya shiga kogi zai tsallake ruwa yana cikin kwale-kwale to da mutane da yawa a ciki to akwai ɗaya ne sai ɓata mara hadisi a ciki sai ya ga aljihun bukari akwai kwabuna sulalluka a ciki kuɗi a ciki kawai zai mutu ya kama ihu wayo an mun sata sulalluka wayo an mun sata sulalluka wayo an mun sata daragame na wayo ai ai taji ai taji sai bukari ya sa hannunsa a cikin ya kwaso sulalluka nan nasa gaba ɗaya sai zuba a ruwa sai ya zuba a ruwa gaba ɗaya ai taje ai taje aka aka taje kowa ba ko aka taje bukari aka taje ba komai a wajen ta yake ne da aka sauka idan aka sauko sai zo nan ba ya ce malam ba na ga ka hawo jirgin nan a jiyun ka akwai cikin kuɗi ne ke kwarai kuwa yake aka ina ce na zuba a ruwa yake na zuba a ruwa yake saboda so kake ka ɓata min hadisai na a ce an taɓa tuhuma ta da sati shikenan malamai duk su zubar da abin da yake hannuna sai an taba tuhumar da za ta waye ka baka titin manzo Allah a wajen sa ka ji wanda suke kamar annaba ba amma yanzu wani yana da bakin da zai iya buɗa ya faɗa musu na yanzu zamani muka zo ne malamai mutum kashi farkin ji amma wani zai iya faɗan alkakan bayan Allah da suka irin wa'annan zamani irin wa'annan abubuwa to ku ji yanzu yadda mai haɗa wannan yake haɗa abubuwa kun ga dan taimaka irin wannan dan ku dinga jin yadda ake sashin abubuwa irin haka to zuwa haddasta fi'atu zakirati kar yalwar haddansa al-mufassir mai yin tafsirin allazi kana wanda ya karanta yufassiru ya ne mana tafsiri min imla'i daga shubtan ma'arifihi sanin sanansa alkasa take bantacciya illa ma kana fi abin da ya zamo min lujuin na da komawarsa ila tafsirin jalali za tafsirin jalali kamar da muka faɗa da iktisaran dan ka kaita alaihi gare shi inda ma ya bi kul waqti yayin da lokaci ya kunci ala ikmali hissati abu sa ya cika wato hissarsa kasansa a tafsiri na tafsiri yaumiya na kowace rana faɗan ajiraitu na gudanar da shubha isa'i ke diddigan lil ahadith hadisan da suke cikin wannan tafsiri na gididdige su allati istaqara da ashekun da shawai koro tarbiya na kilala tafsiri cikin tafsirin sa muhawalatan min dan nema da gare duka kai ga an fitar da amalanta azadar sai hadisan ta karo ala sittata ala da akwai hadisi dubu shida a ciki sai sittata ala akwai hadisi dubu shida a ciki istata ana mun iya takari jama'at istihadi mu fitar abin da yake cikin bukari da musulmi na duk mun faɗa in a bukari aka ɗauko ta ko a musulmi aka ɗauko ta mun faɗa in a wanda suke ittifaqi ne duk mun faɗa wa ma tafarraqa da abin da ya rabu min tafasir da ko wannan da sun rabu cikin tafsiri kaza a ce wannan kalmar da yau ya faɗa ba ni kadai faɗi irin wannan ba tafsirin qurtubi ya faɗi kaza tafsirin kaza bai dawo ya faɗi kaza manyan manyan tafsirai da al'ummar musulunci suka gaje su a cikin maktabobin su ake girmama su wanda inda mutum ya kama ganganin su al'umma ta karba abu lita karija lita fasi a cikin littafin tafsiri wa fatana ba'aduha ba'arin mu ba'arin ta kuma ya tsere mana mu gane ina aka dauko ta lam naka makannin al-husul ba mu sadu ala masajiri inda aka ciro ta ba a inda aka ciro ta wa qad ashara sayyidi shaytani shekani ba radiyallahu ta'ala manna abba da aka ba Ahmad Shauki ni ta ba Ahmad Shauki cewa shine yan adabi da larabci da waka shi ne amiru shu'ara sai ya ce wallahi da sun ga shekani da da ba Ahmad Shauki da shekani suka to wannan shekani radiyallahu ta'ala manna abba dan Muhammad Sulba wannan shekani ibnu Sulba radiyallahu anhu shi fa ya shi ma ta wada irin wannan abu da na faɗa ila hasi fi atil ma'arif wannan kaifin karatu na shehu bi daudi yake wa shehu yake ta shehu bi ma fil kutubi qattati wa tati wa bi ma fil kutubi qattati wa tati bi ma lan yati katta bil kitabu kana zo mana bi ma fil kutubi da abin da yake cikin tafai ka tati kana zo mana da abin da yake cikin tafai tati kana zo mana da abin da malan yati katta bil kitabu kana zo mana da shi ba وفقنا الله الله يداتر دمو وإياكم دكو وألهمنا يتنسى من شكره وجوديانسا محمد بن شيخ عبد الله السجان صف الله به وانجيك التراجينا شيخ فنك الشيخ منازية التحقيق عند أكا جارة aka fitar da kowane hadisi mafitansa da kowace magana littafinta da kowane abu ita madina mun dogara fi takarijar a hadisi cikin fitar da hadisan da suke cikin tafsirin nan ala ummahatil hadisi abu sa iyayen littafan hadisi bukhari da muslim su shida din nan da Tirmidhi ka sahihai Bukhari wa Muslim kamar sahihin al-ma'rufat da aka sani ka sahihai al-Bukhari wa Muslim kamar sahihai din nan sahihin Bukhari da sahihin Muslim waka sunan Tirmidhi kamar sunan Tirmidhi wa Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Dari wa kama musnad al-Imam Ahmad kamar musnadin Imam Ahmad wal muwatta Imam Malik da muwatta Imam Malik ثم على jami'ai sannan jami'u guda biyu kabiru wa sagiri jami'u sagiri da jami'u kabiri lissiyudi na imam suyudi wa mustadrakin da mustadrak hakim hakan shi mustadrak hakim shi imam hakim sai ya zo da ah to ai ga wa'ansu hadisai duk sharaɗan bukari sun cika kuma da rubuta su ba bayan za hadisai duk sharaɗin musulmi ya cika da rubuta su ba sai ce to ni na haɗan musu da shi mustadrak ne musu istidrakin sa shi ma yadda ya haɗa hadisai fiye da dubu hudu da mustadrak na hawa ibukar da muslim kuma dai abin ciki kan ayi a ciki na hakim wa dalailul bayhaqi da dalailul bayhaqi suna cewa shi ne yanzu hakim din nan fa shi yanzu ya zama alƙalin hadisi da hadisin da ya soke ya so duk wanda ya kafa ya tabbata dama darajoji darajoji ne suna tun daga kan muhaddisi wanda ya soma ilimin hadisi ya soma haddasa ya soma sanin mustalahinsa ya soma sanin karatunsa har suke cewa kuma an ce mar hajibi to kuma wanda ya haddace dubu ɗari a kansa sanadan wa masna mataninsa da an karɓo daga wani an karɓo daga da za ka takuɗa ma zai iya gyara to hafizi kenan in aka ce masa hujja kuma wanda ya haddace dubu uku wanda ya haddace dubu uku da wannan dubu ɗari uku na hadisai da wannan hakim kuma wanda ya haddace dubu ɗari biyar da wannan abu to kuma mafi yawa mafi yawa to muhammad al-hafiz al-misri ibn abdul latif al-misri radiyallahu anhu yana cewa da shehu hujja radiyallahu anhu shi ku hafiz ne na na hadisai to shi sa kake ganin yanda to mun yi dogaro da cikin wannan kuma alal jami'ai na kulusi wal mutadarakal hakim wa dalail al bayhaqi da dalail na bayhaqi wa gaida hada wani samin kutub da hadisi daga littafin hadisi kama sayatta shiku kamar yadda zai gan shi kurkure ya yi shi alƙari'u mai karatun wannan tafsiri bi nafsi da kansa wai shiruku ya rike shi bi shuhuri da jinsa na ciki wa isi da jinsa na zahiri fa in kana hadisu idan hadisi sun sai hai yana cikin bukari da musulun ita sannan gai mu takaita alaihi ma akan bukari da mu ce bukari da musulun fita duna zikir gairi ma ba za mu faɗo ƴan sun su da su ma sun fitar da irin sa min al-masadir na daga mafita wa in lam yakun mimma akara jahu in ku hadisin ba su da shi ba hasna sai mu bincike an hadisin duk sunan a cikin shauran tirmidhi din wa da nikai da ibn majah da abu fa in tawatara in ya zo ta ko ina wancan ya fita wancan ya fita wancan ya mutu wa tiri kenan jiya likita sanna sai mu takaita ala zikirin masdarain abu sama fita guda biyu min hadil galibi a galibi wa in in farada bil hadith ahaduma idan ɗaya ya ɗayanta da shi kamar bukhari ya ɗayanta da shi ko muslim ya ɗayanta da shi ya ɗayanta da isa madnaw sai mu dogara a wannan ruwaya tasa wa annal yulahizul qarim ila ne karatu zai iya ganin a hayana wani lokaci ma ya shigo al-khuruj mukan fita ma daga wannan ala hadha al daga wannan aya iz idan ya zama kannul hiku bi riwayati sahihaini masalan mukan rubuta wa riwaya sahihain nan guda biyu misali riwayati min ba'd al-masadir al-hadith ukra bayan mun ka abin da bukata musulmi suka wuce sai kaga mun kuma kawo wata riwayar kamar ta darami ta wani abu me yasa muke wannan dan mun ga ƙari a nasa ila akwai ƙarin wata magana saboda nan ma akwai magana saboda an tsaya min bukari wani hadisi in ya ɗauko sai ya yanke sai ya yanke saboda wannan magana da yanke ta annabi ta sallallahu alaihi wasallam amma akwai magana nan akwai dan wata magana a kai sai ya yanke to shi ko muslim in ya zo inda bukari ne yanke sai haɗe ma sai haɗe shi kuma a nasu da haka malaman mu na magana suka ce su bara sahihi muslim ma da sahihi bukari a wajen su a rawayan nan sai haka suke zuwa su kuma shi ko turmuzi shi ko da yazo sai wani fanni daban shi ko ya ka hadisi ma sai ya fakka fikihun hadisin ma ga hukuncin sa da haka aka ce ko ɗalibi yanzu ya iya duba sahihi turmuzi ya iya aiki da shi da da fikihun hadisin da komai ya kama da da bayanan fikihun fikihun nasa to to shi sa ya ga mun karo kawo wani hadisin akan masalan masajidu ukura wa ma'ana zalika ma'ana wannan haisu hasala ta inda ya tabbata anna fi hadhihi ya ta akwai qahari zakara hasheku da shehu ya faɗa walan tashmal har riwaya ta shekani riwaya buka da musulun ba su da wannan ayar ga shehu ya faɗa to dole mu dauko hadisi a cikin wa'ancan da tawa hadisin mu kawa dan ka tuko ina ka samu ka je a samu rauna wanda zai san kan a je to ai har ya annabi ƙarya ina aka samu wannan to yau gomar da hadisi ya ji ga inda aka samu wannan tsari to sai mu zo mata hadisin da wato aka zo mata wannan ƙari wa illan ya kudu hadisu kad wa da fi sunani idan bai zo a cikin wannan sanin ba bahasna an sai mu binciko shi bahasan bincike mustafizan mayal wa fi gaira a cikin wa'ansun sa min masadin hadisi daga littafan hadisi ai akwai su daru qudni firdaus dailani hadisan hadisai ga suna kuma wanda manyan hadisai wanda malamai sun kula da su fa in lam na asur alaihi idan ba mu a gare shi ba sai dan san maza ne a ce yau ba wani hadisi da za a mai da shi hadisin bukhari karshen abin da bukhari ya ga a cikin hadisin da hadisai dubu hudu yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba kalma dubu hudu magana dubu hudu ya faɗa kawai kenan rayuwarsa sallallahu alaihi wasallama ya da ni wa illam yakun to fa illam na asur alaihi bima baina aidina in littafan da suke hannun mu samu wannan na alal akalli abu sakalli wala nadda'i ba mu yi da'awar fa istikmal al-bahthi ba mu yi da'awar mun cika bincike ba gaba daya siya a cikin ta nastandiqu hina idan to in ba mu samu kuma cikin da gaba hadisi ba sai mu nemi kuma da kafan tafsiri ke mana magana mu ai kuma malaman tafsiri ne fakar radiyati mai qurdabiyati mai waye yake sai mu magana da tafan hadisi hina idan ayyana at-tafasir tafan tafsiri ala ta'addudiha abu sayawanta mu'tarifina muna furci fi zatul waqti a daidai lokacin nan bil qusur mun takaita wata kafi da takaitawa mu wa bil janahil mahidi da karyayyan fukafikin mu da karyayyan tunanin mu wa tarafil kasi wato da ganin nan namu al masrud korabi al hasiri ne dindin ba mu ce muna da wani gani sosai ba sai amma kila mun tsallake hadisin a wannan littafin amma idan mu bai kai wannan wajen ba kashi mun je muna ta neman sa a wani abu muna faɗa an ta hadika abu ta shawaki fi sama ya haɗa ta a saman kewa bimiru bimarwiyati da ruwayoyin da maulana shekh ibrahim radiyallahu ta'ala an biyar wato ya zubo da su a ciki wa madarika hada biskansu wa haihat ina za mu je wannan walaqad ta'ammadna mun ganganta tadwidan nasil hadith mun kawo nasin hadisin fil harish a gefen tafsirin bil kamil cikakke duna zikir sanad ba mu kawo sanadi ba mu ce an wani an wani ittisaran dan takaitawa amma da za mu ji abu kagar wato mutum sai ko abu karin ya je ya gano sanadi walau takarrara fi mawali ko da mun kara mai tashi a wani waje mutaba'idatin dan ne ta min tafsiri wa dahiu abin da ya ka haka ilai anna sheka cewa shehu radiyallahu anhu kana yarwi hadisi yana rawaito hadisi a tafsirinsa asna a tafsiri cikin tafsirin sa fil galibi a galibi bil ma'ana da ma'ana yake zuwa da shi wasu galibi fassara shi zai yi amma da rabi da ka san ga hadisin da ake faɗa sai fassara shi bil ma'ana wannan kuma hadisi da ma'ana malamai sun san me ya magana hadisi da ma'ana abdullahi bin masud ma aiki ta gina bil ma'ana bi hukumin alilai da dalilai ya kawo wannan isnai guda biyu awaluhuma na farkon su a tajul irtijali kawo abu da ka dama yana hadisi da ga ake so da ka karanto hadisin manzon Allah da ka sai ka ce au kama kana ko ko kamar yadda annabi ya faɗa dan ka ka ji tsoro kila ka na gaba ka da da shi baya na baya ka da da shi kalmar gaba ka da da ita baya ko kalmar baya ko ko wani waje ya ɗauke ka zama za hadisai guda goma suna da kusan kamanni da ko ko wani hadisin ya ɗauka ka kalmar wancan a bisa wannan ruwaya girki jari kyau da kayi kyau shafahi da alka littafsir tafsir wallazi yasabu ma'ahu yana wuyata in yau ya san karatu yana wuyata ila haddin da ila haddi babba istihzarun nusufi a tafi ya kawo tsantsan nafsin nan tsantsan nafsin nan da iya zuwa da fassara wata kalma a ciki da irin yarensa ba kamar in nasin ce i da kala kai ko baka iya wani a wajen ka ce a ta ya zo ba wai ka canja ba nasu ya ce da kala sai kuma ka ce jalasa ya zama ya haka jalasa da kala nasu ya ce ja'a ya zo kai kuma ka ce jalasa ya zo na ya za amma an ka ce a ta ya zo ka yanzu ka fassara hadisin da ma'ana kenan shi dai annabi ce i ja'a ya zo kai kuma ka ce a ta ya zo amma kuma duk ɗaya ne amma kuma ka lafazi ba ɗaya ba shine abin da ake faɗa kai ai kun je an ce shi ma kanka ya fassara da da abu alaka sarrafa abu tsayawan da kamaniya وثانيها نبي ولعله الأهم إلى دين مصر من المجد إرث مولانا فلئن مولم الشيخ رضي الله عنه على على تواصل أبو ساتاجر وسادوا مع الجمهور تارة بجنر جماعة تجدين تفسير كوا يا فهمتي saboda in an ce za a kawo kuma nassin kalmar nan da ta zo hadisi to wani wani kuma an fassara mutane to bari a fassara ta wannan ma hikima ce ta kawo wannan jagorin tafsiri allazi shakil araba wanda ya haɗa larabawa min manya hadiruhu wanda suke zuwa da shi aljuza al'akalli da kuma juzi'i na kaza kuma akwai larabawan da suke zuwa wayansu suna jin fusa din ma kuma suna da yaran su nasu na kansu darijiya aniya larabcin gida wanda fusa amma sai ka daɗa yi musu shargin ta fusa din ma bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masu fasahar laraba aka aiko shi sahabban nan ba kaman fusa su amma da yawa zaka ji a faɗo ta kalma ya ce ya rasulullahi ne kenan حبات السوداء دواء كل شيء الا السام حبات السوداء ما قال انكم ايش في السام قلت يا رسول الله وما السام سنين السام ان يجي الموت متوى منا اما دا متوى يجي الثاني وبطل متوى to haka ya faɗi haraji zuwa ya rasu ne haraji yake ke kashe sallallahu alaihi wa sallam sai da fasaha annabi sallallahu da zai faɗi kalma sai larabawa su ya rasu ne kenan ne kenan fasala sallallahu alaihi wa sallam to sabida haka man yazuru wa ajamiyatar jambura da kuma baubaucin tulun wa'anda suke za tattabi wa'anda kuma hausawa ne masu je suna iya gane larabci a kuma an zurfafa wani larabci dole a yi musu sharhin wa'ansu yare ne kala kala amma dai suna jin larabci radiyallahu ta'ala suna yi kokari wajen yada larabci ya zama ma da larabci yake kowace jama'a magana dan ka iya fahimtar magana ta ma ka ji abu kuma yana wanda ya tsaya tsayin daka sai Amurka ta sa kalabar larabci a cikin karantar wata ko da na boko makarantun boko din nan wannan yana daga cikin ayyuka masu girma yan uwa to wata- walam yakut tata walam yakut wa adamiyatul jamhuri da kuma bogocin silin su a takkabi wadda take hukuntawa tafsir al-kitab dole ta shirya ya yalwata magana ya fassara wannan hadisi wata qaribahu da kusanto da ma'anar hadisin kusanto lita hasul al-fa'ida domin fa'ida ta azu Allah ta alaihi sai da rubu halil fikin gairu fakir da wanda ya fassara karatu an rubuta shi ne ya dauka ba ba filin ke ta kawo karatu shi ne ma'anar ita ce ita jauharin ita ce walam yaku bai zama ba ta tabu'ul la'ali gun gwalagwalan manganin nan nasu wal fara'i da gwalagwalan nan dai wata wahirin ma'arifi da gwalagwalan sannan nan nasu wal fawa'id da fa'idodi wasu nufi da nau'o'in nukati wato ka- maganganu masu daɗi الإمتاع ما ساجن دائي الشوارد تيبيكو التي يذكر بها وديك تاشن كمار هذا البحر الذاكر ونن شيكم يتاشن كمار معنى ونن بتاب حديثي ويقلبها يكي جدلا تموجه كمبرسا المتلاحم بيبقوا الحاجر ميقارا ومحاولة دوما دائما وقرن تكريج هابتة تتبع أقل أنائم بعد وحلا ومشقة دوحلا بالنسبة لنا وجمه mimma kallabna da abin da muka fara kan mutakari da hadisi da da hadisansa aw ma tamakkanna ko abin da muka yi kamar kuni ko hakuri muka zama wannan gobe tafsiri kai za mu shiga alal asayi abu sa inda ta yin takaridihi yin ta daga fitowar sanina fa uzran muna kafa uzuri ila alqari zuwa mai karatu alkarim mai gila fa hadal bahar wannan teku la ta ila lauba ta gefe wala ka aba ta da karshen zurfi wala sabila ba hanya ila al-imtihani a zuwa a ce kai yo kai yo kaje gaba bi majadidi da ɗan sandan nan da ake kaɗa kwale-kwale da shi na al'ama da buri wal asma'i da kwaɗayi amma ala mustawar shakali amma abu kayan da muka rubuta tafsirin balakad wa ba'ana mun ajiye annassal qur'aniya nassin ayar qur'anin al-murad da tafsir wanda ake nufin za a fassara shi din sawa'an daidai ne kana ayatan aya cikakkiya ce a wajen ko wani dan bangare ne bai na hazain alqautain tsakanin waɗannan baka guda biyu aw bai na hazain ko tsakanin waɗannan baka guda biyu inda zikir sababin nuzuli in za mu faɗi sababin sauka aya to za mu sa wannan baka guda biyu wai za ta karrara zikirul ayat idan ake kamar ne ta ayar fi siyakin cikin magana tafsiri ha ta fassara ta ga anna sai mu sanya ta bainan mudda wajen tsakanin waɗannan masu shiga juna din nan ووضع أن النص في مصورة نص القرآنية القرآنية المستشهدة وانتهى كفى حجة لشيء أثناء تفسير وزن تفسير بين الظفرين فكان فرع النجم فيه وضع أن النص يعني إذا مسا نص الحديث حديث بين القوسين فكان وإن بكاب ذلك علامة مغتذرين من كفى أذري أن أدم تمكن بهم إيه تيارامي في كتابة النص قال ولو تقرأني أن يكون نص حديث النبا لو أن تقرأ تقرأ نص حديث الناس أمينا ما mata ishba'i ko mata kaza wannan na tafsiri din nan ba wannan ne nufin mu ba mu kawo da a fassara ta sai ka koma kuma Qur'ani ka je ka riga ka idu wannan kama huwa fil mushafi sharif kan da yake a cikin mushafi sharif li asbabin fanniyatin saboda sababi na fanni kowa a bambata fannin sa wallahu nasalu Allah muke roƙo huwa ta'ala shi Allah ya kaukata a jalle mafi tsawata wa azam mafi girma al-mas'ul abul abuke shi an yi balli ga maulana ya isa wa shugaban mu muhammad dabna sheikh abdullahi wanda ya wannan aiki shi muhammad dan sheikh abdullahi ya jeji ba bi hada al'amali da wannan aiki a jalili mai girma da ya mana fauka muradi allah ya ba sama abin da yake nema wal mamud da abin da yake nema wa ma zalika allah ya bi azizu wannan ba mai wuya ne wajen allah ba mu ma ya ba mu masu iya amfane mu da shi wanda suka yi tahqiqin sa ahmad bin sheikh abdullahi a sheikh bai bin ahmad اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما ولي وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلق مستقيم وعلى اله حق المتعب العظيم سبحان ربك رب العالمين الحمد لله رب العالمين